a ilimin wa amalin ma'abota ilimi za ku tsaya ku yi ilimi za kuma ku yi aiki da ilimin naku yasa kenan wannan kamar faɗakarwa ce wanda yake so ya shiga cikin wannan sufa da aka ba to ya tsaya ya ilimi kuma ya yi aiki da ilimin nasa tunda addinin Allah ba a tafi da shi ba da ilimi ba dole kome na addini sai da ilimi maulanmu shaul islam shaul ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa labudda an tuƙaddima ta'alluma duk abin da za a yi sai fa ka tsaya ka koya wa kulli shari'atul ilahi muhkima ka zamo ka kyautata sanin shari'ar ubangiji shari'ar nan ta Allah ba ana yin ta cinki faɗi ba yanda ka ga dama ko yanda zuciyarka ta riya ma ka ce haka shari'ar take ko haka addinin yake a'a ana yin sa ne bisa ilimi a tsaya a ilimi kuma in an yi ilimin a yi aiki da ilimin shine an samu fifita kenan wala ya halu zamanun minhu zamani bai wofinta ko daga waɗanda suke ma'abuta ilimin da aiki ta yi su kankanta su zamo kaɗan ƙwarai ko ya zamo ma sun ɓuya ba a sanin su amma dai akwai su din wanda ya tsaya neman su da gaskiya to zai same su wanda duk ya tsaya tsayin daka neman ma'abuta ilimin da aiki da ilimin to zai same su inda dan Allah yake neman su lima fil hadisi saboda abin da ya zo a hadisi wasu jama'a daga al'umma ta ba su gushewa suna masu ɗorewa bisa gaskiya duk wanda ya saba musu ba zai kware su da kome ba ba zai sa su bar abin da suke kai ba har lamarin Allah ya zo musu alhali suna bisa wannan tsarin matukar da ya zama ƙur'anin nan za mu gan shi gashi ana ɗauka ana karantawa ko maujudu na to wannan bayi na Allah da suke kan gaskiya suna nan domin ubangiji ya ce ubangiji shi ya saukar da mafi kyawun magana littafi wanda sashensa ya yi kama da sashe ana maimaita matsalolinsa ko kisoshinsa wa'anda yake masu jin tsoron Allah idan an karanta shi sun ji sai fatan su duk ta tashi don tsoro bi hazil masaba in ba don cewa akwai mutane wanda suka samu mu a wannan matsayin ba da qur'ani bai ci gaba da zama tare da mu ba da sai a ɗauke qur'ani lokacin da ya zamo gaba ɗaya mutane an gama lalacewa to sai Allah ya ɗauke qur'aninsa saukar musiba da ake ganin musibu na sauka ba dalili ba ne bisa cewa wai ba zababbu kada a ringa ɗauka cewa ba gashi nan ana ganin abubuwa ba inda akwai bayan Allah zababban aida sun mana addu'a Allah ya ɗauke to wannan ba haka maganar take ba domin annabawa suna nan samammu amma kuma ake samun kisfewa ga al'ummarsu ko shafe al'ummarsu a mai da su birrai ko alhinzirai waje alamin humul kira da tawala hanazira min al'ambiya su wannan bayan da suka saba mu ba sun fi annabawa girma ba balle a ce dan akwai su ba za a ga yanda ba a so ba ta yi akwai su din amma a ga yanda ba a so akwai abu da yawa da suke daukewa akwai abu da yawa da suke daukewa amma wani abin ba sa daukewa saboda yadda bayi suke kutsawa a cikin janibin Allah subhanahu wa ta'ala wani abin sai a ce musu su zira ido su zira ido to wani ba fil hadisi dan abin da ya zo a hadisi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi yanzu za ta yi a ce an halakar da mu alhali ga bayan Allah managarta a cikinmu manzo Allah ce kwarai kuwa sai a halakar da ku ta yi ma a hada hasu din amma su a lahira suna da matsayi wajen Allah amma yanzu dai musibar ko bala'in ya sauka ya zamo ya hada hasu ai ga Qur'ani yana faɗa wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye azaba da in Allah ya saukar da ita ba wai za ta tsaya kan masu laifi kawai ba har wa'anda ba su da laifin sai ya zamo ta shafa sai dai kuma a ƙarshe a ware wannan masu laifi ne su suka jawo wannan ko ba masu laifi ba ne jawo musu akai jawo musu akai ba su suka jawo ba idan mummunan ayyuka munanan ayyuka suka yi yawa Allah ya sanya ku al'umma fitattu zababbu ta kunu shuhada dan ku zamo masu ba da shaida alan nasi ga mutane a yau malkiyamata a ranar alkiyama anna rusulahum cewa manzannin su ballagatu ta isa musu da aiken Allah za ku shaida ga manzannin cewa lalle sun isarwa da al'ummin aiken da Allah ya yi musu wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma kuma manzonku ya zamo mai shaida gare ku annahu ballagakum cewa ya isar muku da haka haza bayanun li shahadatin rasuli wannan bayani ne ga shaidar manzo sallallahu alaihi wasallam wa hasilu zalika hasilun wannan annahu cewa lamarin da sha'anin yawmal qiyamah a ranar alkiyama tuqafu kuffarul umami za a tsaye da kafiran al'ummu wanda suka gabata a guri daya ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da kafiran nan lima lam tuminu me ya hana ku imani bi da ni me ya hana ku dinnan ku imani da ni a rayuwarku me gargadi bai zo muku bane annabawa da manzanni ba su zo muku bane sai al'umman su ce ya ubangijinmu ba wani mai gargadi mu da ya zo mana haka kafiran za su ce cewa su ba wanda ya zo musu da wani gargadi sai a kawo annabawan nasu ubangiji ya ce da annabawan alam tuballighu umamakum a yanzu ba ku isar wa al'ummominku a risalata manzancin da na baku ba aiken da dai muku zuwa ga al'ummunku ba ku faɗa musu ba sai manzannin nan da annabawan su ce ya ubangijinmu bihi mun isar musu da abin da ka aiko mu da shi amma su suka ƙi imani sai ubangiji ya ce da annabawan ya fi su sanin ko cewa sun isar din abin da ya sa za a faɗa musu haka don tsaye da hujja a kan kafiran ko annabawa da kuka ce aiken da ne muku kun isar wa za ku kawo ya ba da shaida gare ku cewa kun isar din sai annabawan gaba ɗaya su ce al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a zo da al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ce da su yanzu za ku iya ba da shaida cewa manzanni sun isar da manzancin da allah ya aike su ga al'umminsu amma al'ummin suka kafirce da su al'umma annabi Muhammad su ce za mu iya mun shaida cewa sun isa al'ummin kafiran nan da suka gabata al'ummai kafirai da suka gabata sai su ce ta yaya za su ce za su ba da shaida a kanmu bayan ko sai da aka yi sannan aka yi su ba su haɗa zama da mu ba ya suka san cewa annabawan nan sun isan mana da aiken Allah sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce ya ubangiji manzon ya ba da labari ya ba mu labari da haka a cikin littafin da aka saukan mana shine qur'ani anka daga gare ka shi ko manzon namu mai gaskiya ne a cikin labarinsa duk abin da ya faɗa mu mun tabbatar gaskiya ne sai ubangiji ya ce da su wa zai muku taskiya sai su ce annabinmu ne zai mana taskiya sai a zo da annabi sai ya ce na tabbatar cewa al'umma ta adalai ne na tabbata cewa al'umma ta adalai ne annabinmu zai mana shaida da adalci shi yasa lallakin ya zama wajibi a kanmu mai riko da adalci mai riko da adalcin kan mu zo a ringa warewa ana ban da wani fa kana ganin kana cikin al'umma amma a ware ka yadda aka faɗa ai wajen alkausara ba haka za a yi ba wa'yansu za su zo ba turkin annabi mu bane mu ma a bari mu sha a cewa ku ja da baya nan manzala yana fito fito tun da ku al'umma sai a ce ai abinda ka bar su akai ba da shi suka yi ruko ba innaka la tadri ma ahada su ba adaka baka san me suka farar bayan rabuwarka da su ba manzala ya zo yana fasuhukan fasuhukan ai nesa da su ai nesa da su shi yasa a tsaya a kyautata rayuwa a yi riko da adalci a yi riko da adalci a rayuwa ba wa yi adalci a rayuwa sai adalci ga kowa ya adalci ga kowa ya adalci hatta ga kansa kai ya zalunci kansa kai ya zalunci kowa lararara wa larirara wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon ku ya zamo mai shaida gare ku cewa ya isar muku ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqiblar da kake kanta ba da can ya rasulallah wahiyar ka'abatu ita ce ka'aba wato ba mai da ta ta zamo a yanzu ita ce za ka ci gaba da fuskanta ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha da can zaman da aka yi a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah ka'aba yake duba falamma hajara yayin da manzo Allah ya hijira umira bi istiqbal baitul maqdis aka umarci manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya koma fuskantar baitul maqdis ta'allufan lil yahudi dan jawo hankalin yahudawa sittata aw sab'ata ashara shahara sai da manzo Allah ya wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai tare da musulmi in za su yi sallah baitul maqdis suke kallo summa huwila sannan aka mai da shi duban kaba wa hasilu zalika hasilun wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi makkata alhali yana makka kana yusalli ya kasance yana sallah yana duban kaba yayin da ya hijira zuwa madina sai aka umarce shi da fuskantar baitul maqdisi don jawo hankalin yahudawa ya yi sallah zuwa ga baitul maqdisi har wata goma sha bakwai ko wata goma sha shida kibra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shummu minhumul kibara ai mura'afi ne mutadi kaga kiyasin sa yazo babin nasara ya zo babin nasara ba lazimi ba ne to wato yana ganin duk da cewa ana kokari a ja hankalin su yahudawa amma haka din ba abin da ya kara musu sai girman kai da tun kaho to ai dan mun isa ne ake duban alƙiblanmu a maimakon su ja hankalin su ya jawo ga musulunci sai zama sai tun kaho suke da isassu cewa wai ai dan sun isa ne aka ce annabi ma ya duba alƙiblarsu sun kasance suna cewa wai me yasa ma yake rabuwa da addinin su me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bin su a sauran abin da suke na addini alhali gashi yana sallah ga alƙiblarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya ko a mai da shi yin sallah ga Ka'aba wato zai sallah fuskanci Ka'aba sai mala'ika Jibril ya sauka gare shi yawman wata rana yace da ya manzo Allah yace da shi ya Jibrilu awaddu ina burin annallaha yuhawwiluni liqiblati abi Ibrahim cewa Allah zai mai da ni ga alƙiblar ubana annabi Ibrahim ina so ka roƙa min ubangiji ya min haka sai mala'ika jibrilu ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ai kafi ni girma a wajensa kafi ni girma a wajensa amma wannan ba wai ya nuna abin nan ba magana ta jibrilu ta tawaru ce ai wanda yake karami ma yakan roƙo ga babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda sayyidina Umar zai fita hajji sai da namu zo ya ban kwana da shi sai ya ce latan sana ya ahi min du'a ikas sali kakka manta da mu faɗan uwa a wajen addu'a ta kirki eh kaga ashe wajen addu'a karami babba ma yakan roƙa wajen karami kuma wani lokacin lamari na Allah sai ya zama wani abun wani abun ba na fifiko ba amma na wasu darajojin ko abin da ya kama da haka wanda ba a bayar ga babban ba a bayar ga karam maulan mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a zamaninsa yana kasuwanci wato yana aikawa da kasuwanci zuwa kasashe a siyar a siyo to akwai duk sanda zai aika akwai wata waliya majzuba a fa yakan aika a tambaye ta to zan aika fa da wannan ya dace a aika yanzu sai takan ce ai ya dace ka aika ko kuma a ka bari tukuna kamar nan da wata sannan ka aika zai fi dacewa sai dab da wafatinsa ya aika a tambaye ta ya kasuwancin nan nawa fa hajjaujin nan nawa zan aika ya dace in aika sai ta ce a kai ya aika ku ce kai ya aika dan sarki zai mutu a kusa aka je aka faɗa wa shehu bai aika ba ba daɗe ba shehu ya wa fati za ka koma wajen ta ke da muka zo muka tambaye ki za a yi tafiya a yi ko ka a yi kika ce ka a yi sarki zai mutu ga sarki bai mutu ba sai ta ce ai mu a wajen mu waliye ai shi shehu tijjanin shi ne sarki ai mu shi ne sarkin shi ehin shi ne sarkin kaga sai zama wani abu wanda shi shehu ba a bayyana gare shi ba tare da matsayinsa amma ita wannan wadda take kasan kasan kasan sa sai zamo an bayyana gare ta a sai zamo an bayyana gare ta to shi yasa haka lamarin Allah subhanahu wata'ala yake to sannan kuma sa'ida mala'ika jibril ya hau ga sama manzala sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana duban wajen sama yana mai sauraron lil'izmi fi zalika ai masa izini a cikin kallon ka'aba ya koma duban ka'aba yayin sallah mala'ika jibril ya sauko gare shi bayan raka'a biyu bayan ya raka'a biyu daga sallah azhar a watan rajab ya sauko gare shi da umarni da cewa ya koma ka'aba an yi sabani wata sallah ce manzan Allah yake wasu suka ce a zahar ce kamar yadda nan aka faɗa akwai ƙauli da cewa watanta ce akwai ƙauli da cewa isha ce ma ake yi a san da mala'ika jibril ya sauko ala kulli halin da ya sallar ba a gama ba daga nan ma wato da wani ya je ya faɗa wasu suna cikin sallar suka juya a masallacinsu aka samu masallaci mashhuri a madina masjidul qiblatai ne manzo Allah ya koma duban ka'aba mutane ma suka koma duban ka'aba tare da shi ya zama rana ce ta farin ciki ga musulmi yahudawa wa alun nifaki da ma'abuta munafunci suka fituni da haka to mu sanya wannan ba illa lina alama sai ko da mu bayyana ga mutane a fili ilma zuhurin bayyanawa ta fili mu bayyana man yattabi'ur rasula wanda yake mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa yusaddiquhu wanda yake zai gaskata shi da abinda annabi ya faɗa zai gaskata shi inda mala'ika sayyidina abubakar siddiq baya nan annabi ya faɗi magana aka je aka tare shi ka ji abin da annabi ya faɗa me ya faɗa kaza to indi shi ne ya faɗa gaskiya ni na gaskata shi haka dan kuma wata ran sayyidina abubakar da sayyidina umar duk ba sa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da cewa saniya ta yi magana kura ma ta yi magana sahabbai suka ringa cewa wanda suke wajen suna subhanallah bakara sun ta takallamu subhanallah zibin ya takallam abin mamaki a ce kura wai ta yi magana abin mamaki a ce saniya ta yi magana manzo Allah ya ce amantu bi haza ana wa abubakarin wa umaru da ni da abubakar da umar mun ba da gaskiya da wannan wa ma huma samma mai ruwa hadisin yace alhali ba sa wajen ba sa wajen amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labari da cewa sun gaskata shi yasa wanda yake imanin sa ya kai daman da abinda manzo ya faɗa masa ai nan take zai ruko da shi zai gaskata shi ba zai tsaya wani bincike ba inda Maulana Mashhur Islam yake faɗa a nasbi afin bayar da wa gairihi ya rahu labibun gaira aini gaira aini ama'i ala nasu hallul hazla wa qafu muhammadan وقفوا محمدا وإلا ترون الدار جد برائي mimman yan kalibu ala aqibai daga wanda zai koma da ba da baya ayar jiwo ila kufri zai koma zuwa kafirci shakkan fiddini dan kokonto a cikin addini wa zanna dan kuma yana zaton annan nabi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fi ayatin min amrihi yana cikin dimuwa daga lamarinsa wa qad tadda lidhalika jama'atu an samu wa'yansu da suka yi ridda da sababin mai da ka'a alƙibla ga ka'aba da aka ce a dawo fuskantar makka a sallah wasu suka ji abin bai musu daidai ba suka yi ridda suka fita daga addini wal iyazu billahi wa in lamarin da sha'anin wannan inna ce aka yi tafifi muhaffafatun min as-sagilati inna ce aka yi tafifi wasu muhamma zuhur sunan mahazufi ne sunan mahazufi ne aiwa inna ha hakika ita kanat wannan jumla kuma ita ce labar shi yasa sai aka kawo fi'ili nasi bisa haddin fadin ibn malik a alfiya wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi galiban bi inzi musala fi'ili in ba nasihi bane ba kasafai yake zuwa tare da in muhaffafa ba a qur'ani dai gaba daya duk inda in muhaffafa ta zo to fi'ili ne nasihi yake zuwa bayanta kamar nan wa in kana wa in kunna la mubtalina wa in yakadu allazina kafaru wa in nazunnuka duk da fi'ili ne nasihi ya zo bayanta lamarin da sha'anin a mayar zuwa fuskantar ka'aba lakabiratan abu ne wanda yake mai tsanani mai wuyan bi alal nasi bisa mutane illa alal ladzina hadallahu sai ko wa'anda yake Allah ya shirye su to su wannan sai zama mai sauki ne gare su wanda yake Allah ya shirya ai alamar shirya ta sama shine ana cewa da shi ga umarnin Allah yanzu yanzu ya riko da shi yana munna yana munna da haka cewa tunda dai umarni ne na Allah to shi me ya rage ba ya bi ba bawan Allah ne zaman bin Allah yake ina mada masa ga umarnin Allah ai shikenan sai bin wa ma kana Allah li yuriya imanakum hakika Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozarta sallar da kuka yi ba ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis sallar da da kuka yi wata 16 ko 17 ga baitul maqdis kar ku dauka dan yanzu an ce baitul maqdis nan ba ita ce alƙibla ba cewa wannan sallar ta tashi a tutar babu a'a ba haka bane bal yusibukum alaiha bari zai ba ku alaihi zai ba ku lada bisa wannan sallar da kuka yi abbara bil imani anis salati inda za a faɗi sallah sai aka ce imani لأنها أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين إذن يتسلى إتشي ما في جرمة أشكركم مسلمتي باين شهدا لا إله إلا الله محمد رسول الله شي يسا إتسلى إتكدأي كما إيمان ما لم يسكتوا أي دك wani rukuni na musulunci ma ai akwai shi a sallah rukunan musuluncin ba shaidawa ba ce to akwai shaidawar a ciki za a yi kama ana shaidawa in an zo ta hiya ana shaidawa kaga an samu wannan shaidawar kenan sannan me azumi ko ana cewa azumi yana cikin rukunan sallah to ai mai sallah yana ci ko yana sha ko yana aikata sha'awa ai baya ci baya sha baya aikata sha'awa matukar yana sallah shi yasa ashe sallan nan ta kunshi azumi sai me zakka me zakka ka ba da wani abu naka don taimakon wanda bai da shi ko wanda shi nasa bai kai naka ba to ai ga babban zakka da ake yi a sallah ita ce addu'ar da kake ga dukkan bayan Allah na kirki wanda wannan addu'ar da kake basu ta fi duk wani abu da zaka dauka mana duniya ka basu kana faɗa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shi yasa shi sallah ta kunshi zakka sannan kuma mai haji haji ko to haji ina me ake nufi da haji fuskantar ka'aba me sallah ina yake fuskanta ba ka'aba ba shi yasa ashe ita sallah ta kunshi duk rukunan nan na musulunci gaba daya an tara rukunan gaba daya a cikin ta shi yasa lalle mu tsaya mu kula da sallah mu tsaya mu kula da sallah la khaira fi dinin la salata fihi ba alheri a cikin addinin da ba sallah a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi isra'i aka bashi sallan nan kuma mu ma sallar duk da muke yi kamar isra'i ne da mi'raji a hakkinmu shehu ibrahim yake faɗa saral mustafa lailan wa wafa bi hamsatin arajina biha wal farlil mutaqaddimi wanda duk ya sallah kamar yayi isra'i ya wuce sama ta daya ya wuce ta biyu ya wuce ta uku har gashi ya tsaya gaban al'arshi yana zance da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shi ma isra'i ne mi'raji ne a haƙƙinsa wa ausa biha inda al'uruji muwakkida fa fiha yanalu al'abdu kullu taqaddumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a dauransa kafin ya rabu da wannan rayuwar ta duniya maganarsa ta ƙarshe shine as-salata wa ma malakata imanukum ku kula da sallah ku kula da bayinku ku kula da sallah ku kula da bayinku shine wasiyarsa ta ƙarshe shi yasa lalle a musulmi a kula da sallah a kula da sallah a tsaya abu wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe li'anna sababa nuzuliha domin sababin saukar wannan ayar a su'alu tambayo amma mata daga wanda ya mutu kaula ta hawili kafin a juya da alkibla ga ka'aba cewa shi imanin sa karbabbe ne sallar sa karbabbiya ce ko kuwa ba karbabbiya ba ce inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim hakika ubangiji mai tausasawa ne mai jin kai ga mutane wanda suke mummune fi adami ira'ati amalin a cikin cewa ba a tozarta ayyukansu war ra'afatu abinda ake kira ra'afatu shiddatul rahmati tsananin jin kai wa quddimal ablagu lil fasilati an gabatar da shi wanda yafi isa din shine ra'ufu dan fasila ana cewa ra'ufu ana cewa ra'ufu kuma da shafewa kama faɗin mawaƙi da yake cewa ranil mumini na alaihi haƙan ka fi'ilil walidin ra'ufin rahimi ra'ufin rahimi ko kuma laula malikun ra'ufin rahimun tadaraka ne bi rahmatihi halakatu baitin da masu aruri suke kawowa ko shahidi a baharul wafir to alhamdulillah قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يأتي قرن را تقلب وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle muna ganin yadda kake yawaita jujjuya fuskarka ta sarrufa jujjuyar da fuskarka fi jihati sama a wajen sama mutadalli'an ilal wahayi kana mai tsinkaya zuwa ga wahayi wa mutashawwiqan lil amri bi istiqbalil kitabati kana mai matukar begen a umarce ka ka koma fuskantar alka'aba wa kane wadda zalika manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana burin a mai da shi fuskantar alkibla لأنه قبلة إبراهيم سبو دمي دومين يتكابا يتتي القبلة النبي إبراهيم ولأنها أدعى إلى إسلام العرب سبو دوكما أتي أفسكن كعبة haka din zai fi jawo a ce larabawa sun gaggauta karɓar musulunci inda suna ganin ka'aba tana da ɗaukaka tana da girma alƙiblar ubansu ne kakansu annabi ibrahim ala nabiyina وعليه الصلاة والسلام فإنهم أتكل لارباوا an samu قالوا wanda suka ce hina stakabala baitul maqdis lokacin da manzo yake fuskantar baitul maqdis haisu adala an qiblata abihi ibrahima inda ya bar alqibla kakansa annabi ibrahim la nattabi'uhu abadan cewa wallahi ba za mu taba bin sa ba har abada cewa ba za su ba annabi ba har abada tunda ba zai fuskanci ka'aba ba falan walliyan naka wallahi za mu jibinta ma nuhawwilan naka za mu mai da kai kiblatan da fuskanta alkibla tarraha da za ka yadda da ita tuhibbuha da kake santa bi hasabi dabi wato dangane da dabi'a wa illa in ba dan haka ba fa huwa yuhibbu awamirallahi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son umarnin Allah mutlaka ko ta dace da dabi'arsa yanda yake so ko bata dace da haka ba to zai so ta saboda cewa umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka ake so daga dukkan musulmi musulmi in aka ce wannan umarnin Allah ne ko da shi zuciyarsa ba haka yake so ba to ya kyale son zuciyar tasa ya ɗau umarnin Allah ya kankane shi ne daidai ɗinsa wa haza wa'adun min Allah lahu bima yuhibbu wannan alkawari ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yake so kawai waje haka sharar masjidil harami daga yau ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama ka juyar da fuskarka istaqbil ka fuskanta fi salati wakacin duk da kake sallah shadara ka tarnin almasjidil harami masallaci mai alfarma daga yau ya rasulallah inda zaka yi sallah to ka bar duban baitul makadisi ka komo duban ka'aba ayil ka'abata masallaci mai alfarman ana nufin ka'aba walamma nazalat hazihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka ta hawwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya li jihatil mizani ga inda indararan ka'aba yake domin indararan ka'aba daga ina yake ai daga arewa yake indararan ka'aba daga arewa yake shi kuma wanda yake kamar madina in zai fuskanta ba kudu zai fuskanta ba ya zama kenan zai fuskanci wajen indararan kenan zai fuskanci wajen indararan wa haka za kiblatu na bi misira sawi ya ce mu ma haka alkiblar mu take a misira a misira mu ma muna fuskantar wajen indararen ka'aba ne muna fuskantar ka'aba ta bangaren inda indararenta yake fa inna hali jihati domin ita alƙiblan mu a misira ta dace da inda alƙiblan madina take mutanen madina in za su yi sallah kudu suke kallo mutanen misira ma kudu suke kallo illa iyaka kamar misira zai zama kudin sun dan karkace kaɗan wajen gabas sun karkaɗe kaɗan wajen gabas sabanin madina wanda su za su dubi kudu kai tsaye za su dubi kudu ne gaba kai tsaye wato wannan ayar take nuna ashe kenan a fuskanci wajen da kaba take ya wadatar ga duk wanda yake ba a makka yake ba wanda yake a makka a cikin inda ganin ka'aba zai masa inkani to shi wannan ba makawa sai ya fuskanci ainin ka'aba yadda mai mahutasar yake fada wa ma'al amnis tikibalu ainil ka'abati liman bi makkata inda ana zaune lafiya wanda di yake makka zai sallah to dole ne ya zamo ya tabbatar inda ya fuskanta inda ka'aba take wato ainihin ka'abar ya fuskanta shi yasa ko da ya fuskanci inda take amma zamo da za a ja zare daga inda yake a je huce ka'aba za a ba za a bi ta kan ka'aba ba to ya zamo sallarsa ba ta inganta ba dole sai ya zamo daga inda yake da za a ja zare zai je hakan ka'aba daga inda ya fuskanta ga wanda yake makka fa amma ga wanda yake ba a makka ba to shi inda ya zamo wajen da ka'abar take ne ko da ba zai bi ta kan ka'abar ba ya wadata ba za a ce dole sai ya zamo daidai inda ka'abar yake ba inda ya fuskanci wajejen da ka'abar take to ya wadata shi ne aka ce wanda yake wajen makka ko shi sai ya dubi jiha malaman masaban muske cewa ita alkibla iri uku ce hawa uku ce akwai alkibla da yake ta tabbata da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala ko alƙibla wadda take ta lalle lalle akwai alƙibla wadda take ta tabbata da ijma'i an sami ijma'i akan cewa nan ɗin nan ne alƙibla akwai kuma alƙibla ta istihadi to alƙibla da yake ta wahayi ita ce kamar alƙilar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah shi da kansa shi ya tsaya an san ko shi da abin da zai yi da wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha aka ce wannan alƙibla ce wadda yake ta tabbata da wahayi alƙibla ta take kuwa da ijma'i kamar alƙiblar jami'in amr ibn al-asi a misra tsohuwa a tsohuwar misra to wannan duk sahabban da suke wajen sun gama akan cewa inda aka fidda alƙiblan nan lalle a nan ka'aba take nan wajejen ka'aba take wasu ke cewa kamar masallacin ƙarawiyin ma a fas alƙibla ta istihadi ko ita ce sauran alƙiblu alƙiblu na sauran masallatai wanda shi wannan gwargwadawa aka yi cewa ana ganin dai nan ne zai zamo an fuskanci wajejen ka'aba shi yasa alƙiblar iri uku ce lalle ka fuskanci wajen da masallaci mai alfarma yake shine ka'aba wa haisu ma kuntum bayan an yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka dawo aka yi magana da sauran al'umma duk inda kuke ku al'umma muhammadiyya idabul lil ummati wannan magana ce ake ga al'umma fa wallu wujuhaku ku juyar da fusakunku fi salati in za ku yi sallah shaɗarahu wajejen da ka'aba take fuskantar alƙibla sharaɗi ne a cikin sallah shi yasa ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci a yanzu ya zamo mutane sau da yawa ba sa damuwa da haka ko dai garin bin inuwa ko katanga zai zama katangar ta yi kusurwa kudu da gabas ne ta koma kusurorar arewa da yamma amma kuma wai saboda dai a zauna a gindin katanga sai a zauna haka ko kuma akasin haka kusurar kudu da yamma take ta can kuma ta kare kusurar arewa da gabas amma dai sai a ce bara a zauna haka kuma galibi abu da mutanenmu suke ɗauka shine cewa wai ai alamari na duniya musamman mu a nan yadda muke in ka shiga cikin yama ai ka sha in ka shiga cikin yamma mutane da yawa suka yi ba daidai ba kai ma ka shiga ciki to ai ko kanmu ake ba za a kama ka ba in dai ba tsautsayi ne ya afku ba ko sai a ce ai abin da yawa ya fi karfin su kansu masu kamun ma to amma lamarin Allah ba haka yake ba in dai aka yi muku bayanin ga yanda Allah ya ce ya zamo kun tabbatar haka din gaskiya ne to kakka damu in yau duk mutanen duniya suka ce za su saba kai kai kokarin ka bi shigarka cikinsu ba zai wadatar da kai ba ka san ka saba lamarin Allah wai ai ku da yawa ne ai ba komai ba ga su wannan ba ma sun yi dan galibi mutane an musu magana akan a daidaita irin wannan ko abin da ya kamata shi ba su da babban hanzari irin cewa to ai abin ne ya zamo duk haka ake ma ga su ma ga wa'ancan ga wa'ancan duk haka suka yi to amma a tuna fa magana ce ta Allah subhanahu wata'ala idan duk mutanen duniya gaba ɗaya sun saba umarninsa kai kabi kai sai ka tsira a wajensa ba za a ce ka kuma ka ɗauka duk mutanen duniya sun saba kai ma ka shiga cikinsu kuka saba wai kun tsira Allah zai iya kama ku gaba ɗayanku Allah subhanahu wa ta'ala in yau duk mutanen duniya ne suka saba masa ya iya kama su in ya sha yusibkumu ayyuhan nasu wa yati bi akharina in ya so sai ya tafi da ku gaba ɗaya ya ku mutane don kun saba masa ba abu ne mai sauki shi a wajen sa ya tafi da ku shi yasa koyaushe mutum ya ringa kokarin ya yi daidai ya duba ya daina duban ya ma cewa ba ya shiga ai ga mu ga gashi nan ai an yi haka don gurare da yawa ana wasa da lamarin alƙiblan nan garin cewa abu inuwa ko abu katanga kuma ya kamata ma idan da so samu ne ai duk katanga ko wadda ta kewaye masallaci ce tunda an san halin mutanenmu a ringa kokari a ringa yin nata inda zai zamo ta tashi sau don an san dai an karkatar da ita to wasu ko gindinta za su ringa bi gindin za su ringa bi suna sallah ba kuma yadda za ka yi da su a game musu bayanin amma ba son ji suke ba shi yasa ya kamata a ringa kokarin katanga ko da ta harabar masallaci ce a ringa yin ta ta tashi daidai alkibla yadda mutanen ma sun zauna a gindinta yadda aka saba shi kenan zai zamo dai sun zauna ga alkiblan ne ba za a yi banna ba shi inda so samu ne hatta masallatai da ake yi dab da hanya inda tsari na addini za a bi ba haka za a yi su ba ya kamata a ce ana yin su su bauɗe daga hanya sosai sosai yadda za su yi ciki abinda za a duba a irin nan in an yi masallatan nan ya zamo sun taba hanya ta a bukatu lokacin da za a yi sallar zuwa a tsaye da masu tafiya wanda kuma wannan ba dalili a ba dalili a kan ka tsaye da matafiyi wani ya zo daga ƙasa ne za shi wata ƙasa yanzu misali mutumin katsina ya biyo ta nan zai tafi bauchi ko wani waje kuma kawai ka tsare shi wai dan za ka yi sallah ina aka ce shari'a dai bata ce ka tsare shi ba musamman mu ga masabanmu masabanmu cewa aka yi wanda yake matafiyi juma'a ba ta waje ba a kansa kuma ko da yana inda za a yi juma'a ba ta zamo ta waje ba a kansa ba ya iya zamansa yana kallo ana yi kaga kenan ashe yana da haƙƙi a bashi hanyar sama ya huce me yake kawowa ake bukatar cewa dole sai an tsare hanyoyin masu da yawa yin masallatan ake dab da hanya masallaci na juma'a ne amma sai a yi shi a bakin hanya an kasa ganewa an kasa wa mutane kuma bayani cewa ya kamata akwai waɗanda yake Allah ya hore musu duk irin gidajen da za a siya akwai kuma hukumomin ma da suke cewa su sun ji sun gani za su yi aikin addini to ga aikin addini a zo ko da gidaje ne a sisiya yadda masallacin zai zamo dai ya bauɗe daga hanya ba zai damu masu wucewa ba masu wucewa ba za su dame shi ba sai kowa ya sallarsa lafiya mai tafiya a hanya wanda juma'a ba ta kama ba ya tafiyarsa lami lafiya wanda ko daman juma'a ta kama shi shi kuma ya bari wannan to ai ya san abin da yake an faɗa iza nudiya lissalati min yawmil juma'ati fas'a ila zikrillah lalle in an yi kiran sallar juma'a wajibi ne mutum ya bar duk abin da yake yi in dai wanda juma'a ta wajaba a kansa ne ya tafi ga juma'a wajibi ne a yi haka to duk inda kuke dai ku juyar da fusafin ku shaɗarahu wajen inda ka'aba take wa inna lazina utul kitaba haƙiƙa yahudawa wanda da can an ba su littafi a taura ƙila wasu suka ce almaradu bihim yahudu ana nufin yahudawa da wannan magana la annahum humul mu'arirun lahu fi zalika alwaqt dan su ne suke jayayya da manzon Allah a game da fuskantar Kaaba a wannan wakacin wal kitabu huwa taurat ya zama littafin at-taura ake nufi wasu ko suka ce yahudu da nasara ake nufi har nasaran ma ya zama littafin shine at-taura da injila littattafan guda biyu ne kenan da na yahudawa shine attaura da na nasara shine injila sun san waɗanda aka ba su littafi tuntuni tun kafin zuwan musulunci sun tabbatar cewa annahu komawa ai tawalliya ilal ka'abati a mai da musulmi fuskantar ka'aba yayin sallah alhaƙo shine gaskiya a sabitu magana wadda take tabbatacciya min rabihim daga wajen ubangiji daman an faɗa musu a littattafansu cewa musulmi ka'aba za su ringa duba a sallah a kanta za su ɗore ko da da farko an ce su dubi wani waje ba wannan ne zai ɗore ba za a mai da su ga fuskantar ka'aba limafi kutubihim ya dace ga abin da yake cikin littattafansu min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sifanta manzo sallallahu alaihi wasallama min annahu ya tahawwalu ilaiha daga cewa shi daga baya zai koma fuskantar ka'aba umma Allahu bi gafilin amma ya amaluna amma kuma suke kawo rikici suke kawo maganganu a game da haka su sani Allah ba zai kyale wannan abin da suke ka'i ba mutum ya san gaskiya amma ka kawai don son zuciyarsa magana da take ta gaskiya aka kawo amma ya ta kokari sai ya kauda ita mai irin wannan ya sani Allah ba zai kyale shi ba haƙƙin mummuni duk inda yake ya ga gaskiya to ya goyi bayanta ba shi da sauran abin bi in ba gaskiya ba mummuni yadda aka faɗa wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi mummuni koyaushe ana bukatar sa duk abin da zai zo da shi ya zo da gaskiya duk abin da zaka zo da shi in dai kai mummuni ne to ka zo da gaskiya ka a ganka kana mummuni ka zo abin da ka zo da abin da ba gaskiya ba hakanan kuma ana bukatar ka in dai kai mummuni ne duk inda aka kawo ma gaskiya to ka karbe ta kakka dubi cewa wanda ya zo da ita waye shi ko ko kayan an bi wannan gaskiyar ai za a bar wani abin da ranka ke so ko zuciyarka ke so a inda duk gaskiya ta zo ita ce a haƙu da an a ta lal haƙu a haƙu an yutta ba wata kira'ar amma ta amaluna abinda kuke aikatawa ya koma minai minin tisali amrihi a daga bin umarnin Allah to Allah yana sane da shi za ku ga sakayya da zai muku a kai in kana mummuni ka bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauka wannan biyayyar da kake za ta tashi a tozarce a'a Allah yana sane da ita yana rubuta ma inna lazina amanu wa aminu salihati إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين وبالله وتقرا كما كما عندك كرنتا يا أملون أي اليهود أبن سو يهودا سكي أي كتاوى من إنكار الكعبة قبلة من إنكار أمر القبلة دقا مسلم رين القبلة
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله da a ce za ka kawo yahudawa ko nasara da kulle ayati da duk wani dalili ala sadiqa bisa cewa kai kana da gaskiya fi amril qiblati a magana alqibla cewa da ka koma fuskantar ka'aba umarnin Allah ka bi cewa kuma ai an faɗa a cikin littattafansu cewa a ƙarshe din za ka koma duban ka'aba to duk wannan abin da zaka kawo musu mata bai yi kiblata bayan da za a yi su yadda su bi alkiblata ka abada akan musu suke duk mai jayayya da gaskiya wanda yake zama yana jayayya da gaskiya dan taurin kai to kada ka taba dauka akwai wani dalili da zaka kawo masa ka gamsar da shi shi yasa ya rage kai ka kare kanka ka kare wanda yake naka amma wai shi dai a ce ka kawo masa dalili wai ya dawo ya yadda ai ba zai taba ba yahuda wannan sun san gaskiya amma suka juya mata baya don wada dalili nasu shi yasa ashe ba magana ce ta a kawo musu dalili ba don ina an kawo musu din ma duk karfin dalilin duk inda dalilin ya kai ba za su yadda su sako ba sun riga sun yi riko da wannan shi yasa irin wannan ya zama sai dai a kyale su kawai abinda za a yi abinda aka fuskanta ma ta biyu bayan da za a siba alƙibla kai na da nan taurin kai wa ma an tabi ta biyin ƙiblatau in sun ƙibin alƙiblar taka ne ya rasulallah dan suna zaton wai in ba su bi ka ba ai kai za ka dawo ka bi su to kai din ma ko ba za ka bi su ba tunda kai kana aiki ne da umarnin Allah Allah ko ya riga ya umarce ka ya ɗora ka akan wannan alƙibla shi yasa ba za ka bata ba tunda kai mai biyayya ne ga umarnin ubangijinka ba za ka taba barin wannan alƙiblar ba da Allah ya ɗora ka a kai zar'ul lidama'ihi fi islami wannan ya zo ne don a nuna yankewa ga sa ran manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin musulunci cewa ya daina sa rai kan cewa wa'annan za su musulunta ba za su taba musulunta ba sun riga sun ban musulunci waɗama'ihim kuma yankewa ne ga sa ran su fi audihi ilaiha a cikin komawa manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa alƙiblar baitul maqdisi manzala ba zai taba komawa fuskan baitul maqdis ba don da mun ba ita aka nufa zai dore akan duba ba an kaddara dai zai dube ta ne wa'yansu kwanuka ko wa'yansu watanni har wata goma sha shida ko sha bakwai amma daga baya zai komo ga duban ka'aba ka'abar da yake daman ita ce farkon waje da aka ajiye a duniya don bautar Allah inna awwala baitin wuri'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man da'ala kana amina bayan nan ne inda yazo a hadisi ingatacce aka ajiye masallacin baitul maqdisi da shekara 40 bayan an ajiye kaba da shekaru 40 ne aka ajiye masallacin baitul maqdis wa ma ba'ruhum bitabi'in qiblata ba sashensu ba za su ba alƙiblar sashe ba yahudawa ba za su taɓa yadda su ba alƙiblar nasara ba su dai nasara mahudar rana suke kallo a wajen ibadarsu to yahudawa ba za su taɓa yadda su dubi mahudan rana ba sai dai in ya zama wajejen in sun duba nan baitul maqdis yake tunda su yahudawa baitul maqdis suke kallo wajen ibadarsu wala in tabata ahwa'ahum wallahi in ka ce za ka bi son zuciyarsu wannan yana daga irin bayanin da ake cewa wa iyaki a ani wasu ma'i ya jara ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin nufi al'ummarsa in wani a cikin al'umma ya ce zai bi son zuciyar yahudu ko son zuciyar nasara allati yad'unaka ilayha Allah koyaushe kullum kokari suke su ga sun fizgi musulmi zuwa ya bi su a wannan son zuci ba da hanyar da ba sa bi su zuba kuɗi ne su zuba meye su zuba dan dai a samu dai wanda zai raka su a hanyar batal to in ka ce za ka bi wannan son zuciyar tasu min ba ma za ka min ilmi bayan ko amma bayani sani ya zo ma da cewa abinda suke kai bata ne son zuciya ne innaka idan lamin azzalimin to ka tabbata a sannan kana cikin azzalimin in tabatam idan ka bi su fara in a hakkin manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai a ce takadiri takadiri wanda ba zai ba inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne annabawa ma'asumai ne koda a wajen malamai da yawa suka ce hatta daga sagira ma koda kananan zunubai ba da za a yi abu daga wanda suke annabawa ko da kafin a ba su annabta yadda mai maraƙi da yake faɗa wal'ambiya usimu ammanuhu falam ya ƙa alai'i minhumu tafakkuhu ba sa wani abu da zarar sha'awa duk abin da annabi ya yi wahayi ne daga Allah baya annabi baya abu dan sha'awa a ko da ya yi a zahiri aka ga kamar sha'awa ne to tashri'i ne lil ummati shar'antawa ne ga al'umma shi ko annabi dama me ya zo yi ai shar'antawar ga al'umma ya zo ne don ya zamo ayyukansa ma abun koyi da su ne ga al'umma to shi yasa ake cewa ko da aikin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake ba ta fuskar ibada ba ai wanda yake mai tunani sai ya bi shi sai ya bi shi a irin wannan domin adatu sadati sadatul adati tsari in ka ga babban mutum ya ɗau tsari yana bi to kai ma in kana da tunani kana da hankali kana da ganiya ka bi irin wannan tsari nan ma yana zai matsayinsa na babba ya ɗau tsarin da yake ba shi ya fi ba zai zama tsarin da ya fi ne zai ɗauka to wato a hakika kai sannan sai ka zama kana cikin azzalimai su annabawa dai an faɗa masu bane hata daga ƙananan zunubai ko da kafin annabta wanda shi ne abinda maturidiyawa suke kai da yawa ma daga ashariyawa da akan haka suke ko da yake wasu a cikin ashariyawan sun tafi akan cewa ita sagira ja'iza ce a haƙƙin annabawa amma kuma bata afku ba su ma saɓanin nasu akan jawazi ne ko rashin jawazi ya sa wannan tana cikin yana cikin matsaloli guda bakwai da aka samu bambancin fahimta tsakanin su a shariyawa da maturidiyawa inda shehu ɗahiru fairunma yake faɗa a manzumatul kubura wa bil jawazi lissa ga'iri ala al'ambiya wa malika firin ala yana cikin wuraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin shariyawa da maturidiyawa guda bakwai nan a cewa su ashariyawa suna ganin ja'izi ne a ce zunubi sagiri wanda yake karami ya afku daga annabawa amma su ɗin ma sun tafi akan cewa bai afku ba shi yasa wanda aka ce sagira ma ba za ta afku ba daga gare shi to yaushe zaluntar kai ko bin son zuciyar wani zai afku daga gare shi ai ba zai yi ba shi yasa wannan ana faɗa manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma abin nufi waninsa to allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun haqiqa wa'annan da muka ba su littafi su ne yahudu da nasara ya arifo na ku sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne daga wajen Allah kama ya arifo na abu na abu kama yadda suke gane 'ya'yansu binati yi fi kutube me yasa aka ce sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin sifarsa ta zo a littattafansu an sifanta manzon Allah a cikin littattafan yahudu da nasara qala ibn salami abdullahi ibn salami wanda da yana cikin manyan malaman yahudawa sanda zai musulunta sai ce ya rasulallah abinda nake so mutanen mu wa'yansu irin mutane ne batattu kafin in bayyana musulunci na ina so ka tara su ka tambaye su meye matsayina a cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara yahudawa ya tambaye su me kuka ɗauki ko meye matsayin abdullahi salamin a cikinmu sai da suka ce kai ai wannan malaminmu ne ai malaminmu ne babba dan babban malami malami ne babba ya dajje sai maza ce da su to yanzu in yi musulunta za ku iya bin sa musuluncin sai suka ce kai Allah ya kiyaye shi ai shi ya san abin da yake yaushe zai karbi musulunci to sai abdullahi salamin ya bayyana musu ya musulunta a sannan sai suka ce ai daman bai san abin da yake ba ai daman bai san abin da yake ba ina abdullahi salamin yake ai na faɗa ma ya rasulallah innal yahuda qaumun buhutu yahudawa mutane ne marasa kunya abinda suka faɗa yanzu sa iya dawowa yanzu su ce ai ba haka bane ba masu gaskiya bane to sun san manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi salamin yace laqad arabtuhu hakika na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ra'aituhu wakacin da na ganshi kama arifu ne kama yadda na gane dana yadda da na ga dana ai na san dana ne wa ma'rifati li muhammadin ashaddu bar ma sani na ga anar sallallahu alaihi wasallama tafi karfi tafi tsanani fiye da sani na da dana wa yana fariqan minhum hakika wasu jama'a daga cikin yahudawa la yaktumuna alhaqa sukan boye gaskiya na tahu shine sifar manzo sallallahu alaihi wasallama wa hum ya'lamuna alhali sun san haka nan kama a nan an ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam alhaka tunda alhaka din ana nufin manzon Allah ko ko sufarsa sun san haza lazi anta alaihi wannan abin da kake kansa cewa gaskiya ne alhaqu min rabbika الحق من ربك فلا تكونن من الممترين gaskiya koyaushe tana zuwa ne daga wajen ubangiji shi yasa kai bawa in kana so ka ba abin da yake daidai abin da yake gaske gaskiya to ka koma ka ba Allah dan Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya faɗa ai gaskiya ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai gaskiya ne abin da wayanda yake sun kai matsayin ai kiransu masana suka faɗa daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama to ka tabbata ai gaskiya ne don idan da za su yi wa Allah ƙarya ko za su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya da Allah bai ce a bi su ba Allah ko cewa ya fas'al bihi habira fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna shi yasa shi wannan ya nuna cewa an ce a bi su me yasa aka ce a bi su dan suna faɗar gaskiya ne ba a ce duk abin da wani malami ya faɗa lalle ya zamo gaskiya ba a'a ta yi a samu a wani wajen ya yi mummunar fahimta fahimtarsa ba ita tafi ba amma dai ana sa ran duk wanda yake a rayuwarsa ya tafi akan abin da malamai suka faɗa to aiko zai koma ga allah lami lafiya man kallada aliman kallada aliman lake lakin saba ne wa kaulu man kallada aliman lake Allah saliman fa gairu mutlaqi to talata kuna ne min almutarina shi yasa karka zamo daga masu kokonto ashaki na fi masu kokonto a cikin wannan lamarin da ake fada ainihin hazan nau'i karka zamo a cikin su fa ablagu lillahi tautari haka ya fi isa matuƙa daga a ce kada kai kokonto a kan ma ka bi masu kokwantan balle haka zo ma kai kokwantan kan ma ka bi hanyar kokwantan balle haka zo kana kokwantan wani zai dube ta da fuskarsa fi salatu lokacin da yake ibada lokacin da yake sallah wa fi qira'atin muwalla a wata qira'a wanda ita ma sar'iyya ce da shi aka dora shi akan ya dube ta fastari kul hayrat duk abin da za ku yi dai ku yi tsere ku rigaye miya a wajen zuwa da ayyuka na kirki bawa koyaushe a same shi yana mai tsere a wajen zuwa da aiki na alheri ba kawai zauna yana duban masu ayyuka na alherin yana musu jinjina ba shi ya nema me ya zo da shi bai zo da kome ba a'a ba ka zo duniya don kai jinjina ba ne ka zo ne don yadda duk wani ya dage ya yi aiki na alheri kai ma ka dage ka yi in ma baka kai ka masa ba to kai ma dai a ce ga wanda ka zo da shi wanda in ka zama da baiwar Allah sai a dora ma sai a dora ma a ce to an cika ma ma an ta an riskar da kai da shi dan baiwar Allah amma in ka tsaya kawai sai dai wani ya yi sai kana zaune kawai to me za ka samu ai ba abin da za ka samu shi yasa koyaushe a yi kokari a rigaye ne a wajen aikin alheri kakka bari wani ya riga ka aikin alheri babu ila fa'at ku gaggawa zuwa ayyukan bi wa qabuliha ku gaggawa zuwa karbar aikin bi in an umarce ku an faɗa muku ga wani aiki ne bi to ku gaggawar aikatawa kai ya zama kun ji ne kawai amma kun aje a'a ku ake nufi da wannan aikin ba ko ake nufi da alheri shi yasa ku yi gaggawar samun rabon ku a ciki aina ma ta kunu a duk inda kuka kasance a duk inda kuke ya tafi kumullahu ku tabbata Allah zai zo da ku jami'an gaba ɗaya zai tara ku yajma'ukum yawmal qiyamati Allah zai tara ku a ranar alkiyama fa yajazikum bi a'malikum shi yasa zai muku sakayya da ayyukanku wannan fa yajazikum din ya halatta a masa irabi iri uku saboda ya zo adafi ne bisa jawabin sharaɗi ko a iya cewa fayu jazikum fayu jazikum an masa jazma a iya cewa kuma fayu jaziyakum an masa nasba a iya cewa kuma fayu jazikum an masa rafa'a kenan to duk kowanne ya inganta kamar na ko ko bayan fa ko bayan wawi duk wannan yana halatta kamar na faɗin na diga da yake cewa wani su an yi halik abu kabusa ya halik rabi'un nasu wa shaharul haramu wani musik ba da hobi zuna bi aishin ya halatta ce wani musik ko wani musiku ko wani musika ko kamar na ƙur'ani وإن تبدوا ما تمسكموه أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء to in ta fuskan nahawu ne ya halatta a faɗa da fuska uku ko fa ya gafir ko fa ya gafira ko fa ya gafiru amma da yake ita kira a qur'ani sunna ce muttaba'a ko nahawu ya ce wannan yayi daidai idan ba a ruwaito haka ba qira'a mutawatira ba ta tabbata da haka ba to ba dama abun nahawu anan shi yasa anan sai a jingine nahawu waje daya a koma ga isnad inda bai halatta a kira'a kira'a wadda bata inganta daga annabi ba bari ma bayan ingancin sai ta zamo mutawatira yadda malamai suka tafi musamman malaman usulu yadda jalaluddin suyudi yake fada a kauka misali wajma'u anna shawaza lam yubaha qira'atun biha walakin al-asah ka habarin fil ihtijaj tajri malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan duk wata qira'a shazza ita ce wadda ba ta samu tawakuri ba to bai halatta aiki a karanta qur'ani da ita ba bai halatta a karanta qur'ani da ita ba ko da nahau ya yadda da ita ko da an fuskan nahau nahau zai ce ya yadda da ita shi yasa ma rawi shi ma rawi dan tun yake fada faltusli hannan nahau bit tanzili likai tu'adda min zawil uquli حاشا وسلا ومعاذ الله أن يصلح النهو كتاب الله لن تصلح القراءة المطهرة بالنهو لو كنت إمام البصرة أو رؤاس سيد القراء في كوفتهم شيخ الكساء العارف mun koda cewa lalle falsus ne hannun nahawa bit tanzili ka dau qur'ani ka gyara nahau qur'ani shi ke gyara nahau likai to adamin zaman ukuli in kai haka shine za a kira ka mai hankali hasha wa kalla wa ma'azallahi an yusliha nahau kitaban lahi a ce nahau ya gyara qur'ani ba zai taba yiwuwa ba abu ne wanda yake yayi nesa Allah ya sauwake a ce wai za a dau nahau a gyara qur'ani dan tasbih al-qira'at al-mudahara bil nahwi bayan za ka dauko nahwu ka ce za ka gyara qira'a qira'a wadda take tabbatacciya ce daga annabi shi kuma yanda aka faɗa masa haka yake faɗa lokunta imam al-basara ko da kai ne shugaban malaman nahwu na basara ko da kai ne khalilu khalilu ibn ahmad to baka isa ba aw ru'afi ko kai ne ru'afi sayyid al-qura'i fi kufatin to inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika ubangiji mai iko ne bisa komai Allah subhanahu wataala mai iko ne bisa komai wannan kama ana kawo dalili ne bisa abin da ya gabata na cewa Allah zai tara halitta gaba daya waje daya saboda ne saboda Allah ne iko ne bisa komai shi yasa tsakanin magana ta farko jumla ta farko ana mata kun ya tukun lazimiya da wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai shibhu kamalil ittisal kamar da aka faɗi waccan ana mata kuma ya tafi la zamiya wani ya tambaya ya za a yi a ce Allah yana da ikon tara halitta gaba ɗaya waje ɗaya sai aka ba da amsa da cewa ai dan cewa Allah mai iko ne bisa komai don yana da iko bisa komai ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون duk ta inda ka fita lissafari don tafiya fa walli wajhaka to in dai za ka yi sallah ko da a cikin tafiyan ne lalle ne ka juyar da fuskar ka sharar masjidil haram wajen inda masallaci mai alfarma yake ko da a halin tafiya ne wajibi ne a sallah wadda take ta farilla a dubi ka'aba a dubi inda ka'aba take sai ko idan ya zamo a halin yaƙi ne idan a halin yaƙi ne ya zamo yaƙi yarin caɓe to a sannan a iya yin sallah duk ma inda ake fuskanta kamar yadda mai askari yake fada mustaqabilil qiblati wa ghayra mustaqabiliha sai sallah a sannan ko suna fuskantar alƙibla ko suna ba masu fuskantar ta ba sai a yi ko da sallah ta farilla ce sallah ta nafila ya gabata a baya cewa tafiya in ta kai ta ƙasaru to a yi sallah ba tare da inda ta nafila ce ba tare da an fuskanci alkibla ba inda aka fuskanta wasu bu jihati safari kasarin lirakibi inda ne mutasare ke fada hakanan kuma inda aka fuskanta a tafiya wadda take ta kai a kasarin sallah ga wanda yake mahai to shi ma nafila ce amma ba sallar farilla ba sallar farilla wannan ranar tafiya ba ta halatta a ce za a dubi wani waje ba wajen ka'aba ba wa innahu hakika maganan nan da ake faɗa cewa lalle a dawo a fuskanci ka'aba lalhaƙu min rabbik magana ce wadda take gaskiya daga ubangijinka shi yasa an shafe fuskantar baitul maqdis irin wannan malamai suke cewa shine irin guraren da yake Qur'ani ya shafe sunna domin fuskantar baitul maqdisi ba wai da Qur'ani ya tabbata ba da sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sunna amaliya cewa sannan manzon Allah an ga yana fuskantar baitul maqdisi kaga ya tabbatar da cewa sannan nan ne alqibla to kuma sai Qur'ani ya zo da shafe haka shi yasa Qur'ani ya shafe hadisi wajen malamai da yawa haka abin yake amma imamin shafi ya ce a ƙur'ani baya shafe hadisi sai idan akwai hadisi tare da ƙur'ani ƙur'ani inji imamin shafi ya ce ba zai iya shafe abin da ya tabbata a sunna ba sai dai matuƙar zama akwai sunna tare da ƙur'ani ya ce kama a nan ba wai wannan aya ce kawai ta shafe waccan sunna da ta gabata ba a'a cewa ma kuma tun a sannan manzan Allah ya juya ya komo fuskantar ka'aba inda ka'aba take to haduwarsu shine suka shafe waccan sunna imami shafi kamar ya sa wannan sharaɗin ne don ya zamo kariya kan wani mai azarbabi ya ga wani umumi na ƙur'ani ya zo ga wani hususi na sunna ya zo ya ce wai ai wa umumin na ƙur'ani ko ya shafe hususin na sunna ne shi ya sa ya ce a bayan da za a yi ƙur'ani shi kaɗai ya shafe sunna kamar yadda damun shi kuma ya tafi akan cewa sunna ma ba ta shafe ƙur'ani sunna ita kaɗai ba ta shafe ƙur'ani sai ta haɗu da ƙur'ani kamar ta shi ya sa kamar ayar da za ta zo nan gaba كتب عليكم إذا عرض أهلكم الموت إن ترك هذا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وإن suke cewa. hadisin lasu ya talwarisun ne shafin ta wajen shafi'i ba haka ba ne hadisin nan tare kuma da ayar yusuf kuma lafi a wuladukum su ne suka haɗu suka shafe bangaren da ya magana a kan alwasiyatu lil walidain ko aqrabin wanda suke magada wa Allah bi gafilin amma ta'malu ubangiji ba mai kyale abin da kuke aikatawa bane in kun yi aiki kyakkyawa to lalle Allah zai muku tanadin sakamakon sa haka nan in kun yi aiki mummuna shi ma dai akwai azaba da aka yi muku narko da ita tana nan tana jiran ku ku dauka za ku yi aiki mummunan a kyale ku sai dai in kun haɗu da gafarar Allah ko ceton mai ceto bittai shi ma dai wannan wata kira'ar amma ta amaluna wata kira'a kuma amma ya amaluna wa taqaddama misluhu irin sa ya gabata a baya wa karrarahu li bayani tasawi hukmi safari wa ghairihi abinda yasa aka maimaita shi don a nuna cewa da tafiya da ba tafiya ba duk ɗaya ne akan wannan hukunci ومن حيث هرست ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث هرست تدي عندك فتا ko ina za ka ya rasulallah fa walli wa haka shaɗar masjidil harami idan dai za ka yi sallah wadda yake ta farilla to lalle ka juyar da fuskarka wajen inda masallaci mai alfarma yake wa haisu ma kuntum duk inda kuke fawallu juhakum ko sauran musulmi in dai za ku yi sallah to ku juyar da fusakun ku sharara wajen da ka'aba take karrarahu an maimaita wannan littaki don karfafawa liyalla ya kuna linnasi alaikum hujjatu don kada a ce yahudawa ko mushrikai sun samu hujja a kanku mujadala to su ringa jayayya da ku fitawalli ila gairihi in kuka koma duban wani waje daban ba nan ba ai litan tafiya mujadalatuhum lakum dan jayayyar su gare ku ta koro min qaulil yahudi daga irin zantutukan da yahudawa suke yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana gashi ya ce addinin mu ba gaskiya bane yana nufin addinin mu amma kuma in zai sallah alqiblan mu yake duba domin inda addinin namu ba gaskiya bane ya kyale mana alqiblan mu ma in kuma ya san alqiblan mu gaskiya ce to ya bar mu a sauran addini wali utimma ni'imati alaikum kuma an yi haka ne gare ku aka ce ku dawo fuskantar ka'aba don allah cika ni'imomin da ya a gare ku adfu shi li utimma din adafi ne akan li allah ya kuna ni'imar da ya gare ku bil hidayati ila ma'alimi dinikum ta fuskar shiryar da ku zuwa alamomin addinin ku yana cikin alamomin addinin naku ko cewa ku masu fuskantar ka'aba ne ka'aba ita ce alƙiblaku wala allakum ta duna ko dai ku kwashirya ilal haƙi zuwa gaskiya shi yasa an ce an mai da mutane ne daga fuskantar baitul maqdisi an mai da musulmi ko an juyar da su daga fuskantar baitul maqdisi aka mai da su fuskantar ka'aba don hikimomi har guda hudu wanda aka lissafa a nan na farko dai don a bambance wanda yake mummuni daga waninsa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibai na biyu don ya zamo ba sauran hujja ga wani liyalla yakuna lin-nasi alaikum hujjatu abu na uku dalili na uku shine dan a cika ni'imar Allah da ya gabaye shine wal yutumma ni'mati alaikum dalili na hudu ko abu na hudu shine shiryarwa dan a shiryar da bayi zuwa abin da yake daidai shine wala allakum ta taduna kama arsalna fikum كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون kamar yadda muka saukar da manzo daga a cikinku irin ni'imar da muka yi muku ta aiko manzo a cikinku manzan kuma daga cikinku ba a aiko muku mala'ika ba ba a aiko muku daga wani jinsi daban ba a'a an aiko muku daga jinsinku wanda shi ma wannan babbar baiwa ce babban ni'ima ce Allah ya muta'alliqun bi utimma ya rata da utimma ai itimaman ka itimami hadi na fikum rasula ai cikawa kamar cikawarta da muka aiko manzo a cikin ku minku gashi kuma daga cikin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarkakewa ne gare mu zai taskiyar mu a ranar alkiyama zai taskiyar mu a ranar alkiyama cewa shaidar da muka bayar akan sauran al'ummu gaskiya ne yana koyar da ku abin da ƙur'ani ya kunsa a ƙur'ani yana cikin ƙur'ani illa iyaka sai ya zama wani ya sani ko wani ya kai ga ganowa ko wani ko bai kai ga ganowa ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban mai koyar da ƙur'ani inda qur'ani ya faɗa li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an saukar ma da qur'ani ne dan ka zamo kai ne zaka jibinci koya wa mutane bayanin abin da aka saukar gare su fa asluhu al-qur'anu wal hadisu wa kullu ilmin minhuma mawru suri wa tarujulu zurati tahayyuri inda shi Abdullahi dan Faudo yake faɗa a farkon alfiyatul usuli wal hikimata yana sanar da ko hikima ma abin da yake cikin qur'ani min al-ahkami daga hukunce hukunce amma imami shafi'i Allah ya kare yadda gare shi yake abinda ake nufi da hikima sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda aka ga Allah ya faɗi kitabu wal hikimatu to hikimatu din amma bai fayyace sallolin nan ba qur'ani bai zo da cewa a zahar raka'a hudu ce ba a fili bai zo da cewa al'asar raka'a hudu ce ba a fili bai zo da cewa magarba raka'a uku ce ba bai zo da cewa isha raka'a hudu ce ba a fili manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama di ya bayyana mana wannan shi yasa ashe dole mu koma ga sunnar don sanin addini wanda di ya ce ai shi zai wadatu ga qur'ani to faɗa yake sai dai in wani abu zai zo da shi daban kamar yadda wasu daman suke cewa wai ai sallan ma gaba ɗaya guda biyu ce ta farilla tunda an faɗa cewa wasu kuma suna rabbi ka baka da wa asila wai kai sallah da safe ne kai sallah da yamma shi kenan in kayi kaga wannan bata ne yadda mai ashfa yake faɗa duk wanda ya faɗi irin wannan maganar ai ya fita daga addini don ya yi musun abin da musulmi suka gama a kansa na cewa sallolin nan guda biyar su ne farilla akan dukkan musulmi hamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibadi hadisi tabbatacce daga manzan Allah kuma da ijma'i an sami ijma'i wa yu'allimukum ya sanar da ku kuma lam takunu talamun abinda ba ku sani ba sanar da ku duk abinda ma ba ku sani ba sai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun kunshi duk abinda bawa bai sani ba yake bukatar saninsa illa iyaka da yake matsayi matsayi ne wani sai ya zamo ya gano wani ko ya kasa ganowa sai dai in masu ganowa sun gano su faɗa masa sai wanda yake ya sami istinbadi ko ya kai matsayin istinbadi shine zai iya ganowa to taskuru ne taskuri ne ubangiji ya ce ya ko bayi ko ambace ni duk salati ta fuskar yi min sallah watasbihi da faɗin subhanallah subhanallah wa nahwihi da abin da ya kama da haka bari duk abin da bawa zai na aikin bin Allah ai tuna Allah ne ambatan Allah ne shi yasa shi ambato na Allah hawa hawa ne akwai ambatan Allah a zuci abin nema ne daga bawa akwai ambatan Allah da baki shi ma abin nema ne daga bawa akwai ambatan Allah da gaɓoɓi shi ma abin nema ne daga bawa duk abin da za ka yi kowace gaba ta ka ka yi kokari ka ga tana zuwa da yanda Allah ya ce a zo da shi in kai haka wannan gabar ta ambaci Allah za ka waje ka tuna cewa Allah ya ce ka je ka bar zuwa ka rike kafarka daga takawa zuwa wajen a sannan kafar taka ta ambaci Allah tunda bata je ba ko za ka taba abu ka tun da hannunka ka tuna Allah ya hana ka taba shi da hannun naka to shi ma sannan hannun naka ya ambaci Allah zuciyar taka ta ambaci Allah a sannan shi yasa ambatan Allah wato nau'i nau'i ne kuma kowanne ana bukatar bawa ya zo da shi shi yasa ya ce wa inna ma ba qala bis salati abin da yasa ce bis salati li anna zikra domin ambatan Allah imma bil lisani ko da ya zamo da harshe ne awil jawari ko da sauran gabobi awil jinan ko da zuciya wala shakka anna salata jami'atun li kulli zikri ita ko sallah ta hada duk nau'in ambatan nan ita sallah ta ambaci ambatan Allah da zuci tunda da mai sallah ana bukatar da zama yana da hururi yana fuskantar ma me yake fada tunda sallar da aka yi ta ba hururi gawa ce haka nan ta sallah ta kunshi ambatan Allah da baki domin bakin mai sallah yana ambato yana karatun qur'ani yana tasbihi yana tahiyya yana sauransu hakanan kuma ta kunshi ambatan Allah da gabobi zai tsaya zai ruku zai sujada zai zama duk wannan ambatan Allah ne da gabobi kalkilat wa takbir wa tasbih wa du'a wa zikrul lisani shi yasa ce da karatun qur'ani da kabarbari da tasbihi da addu'a da ambatan Allah ne da harshe wa ruku wa sujudu zikrun bil jawarihi ruku da sujada da ake a sallah ko ambatan Allah ne da gabobi wal khushu wal khuru wal muraqabatu zikrun qalbi tsoron Allah da kaskan da kai ga Allah da muraqaba bawa yana sallah ya tabbatar cewa a gaban Allah yake al musalli yunaji rabbahu to wannan kuma ambatan Allah ne da zuci azkurukum in kuka yi haka ni ma zan ambace ku kila wasu malaman suka ce ma'anahu abinda ake nufi da wannan ujazikum zan muku sakayya alaihi bisa ambatan nawa da kuka wa fil hadisi anillahi ya zo a hadisi wanda yake kursi man zakara ni fi nafsihi ubangiji yace wanda ya ambace ni a zuciyarsa zakartu fi nafsi ni ma a kaina ni ma da kaina zan ambace shi man zakara ni fi mala'in wanda ko ya ambace ni a cikin jama'a zakatuhu fi mala'in khairun min mala'ihi wasu malaman suka ce a can da aka ce ni ma zan ambace shi da kaina ma'anar wannan zan masa kyautuci Allah zai wa bawa kyauta mai yawa kyautar da ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya san wannan kyautar sai Allah wanda ya ambace Allah ko a cikin jama'a to Allah zai ambace shi a cikin jama'a jama'a da yake tafi jama'ar tasa wato a cikin mala'iku waɗanda suke abeban tsarkakewa ai a ɗaya tuhu a ɗaya zahiratan li ibadi aka ce ma'anar wannan zan ba shi kyotoci kyotocin da suke a fili gaba ko su rufar rahu lahun zan bayyana fifikonsa gare su wato idan ka ce hakika mutum yakan ambaci allah a halara annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya ambaci kamar sahabai sahabbai sun ambaci Allah a gaban manzan Allah to gashi kuma an ce Allah zai ambaci wanda ya ambaci Allah a gaban wani a gaban wanda yake yafi wannan to wata jama'a ce za a samu wadda za a ce ta fi annabi na ce limanu suba ilaihi abu an ba da amsa akan wannan da cewa abu yakan samu daukaka da abin da aka dangana shi zuwa gare shi do'a domin mazauni ana dangana shi ga babban wajen wa farkon akwai bambanci bai na rati lawa mala'ikati tsakanin halar Allah da mala'ikunsa da kuma halara annabi da sahabbansa kuma ai zamowar Allah shi koyo zamowar annabi sallallahu alaihi wasallam shi koyaushe yana fadar Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallama koyaushe yana fadar Allah shi yasa da ya ce da sahabbai su daina wusali su daina kai azumi ba su buɗe baki ba ba su sauri su ce za su ɗore ba to suka ce ya rasulallah ai mun ga kai ma kana yi sai ya ce ai ni ba ɗaya muke da ku ba inni lastu kayi a tukum inni abitu inda rabbi yudimuni wa yaskini ni ba kamar ku nake ba ni a wajen ubangiji na nake kwana yana ciyar da ni yana shayar da ni har zala sallallahu alaihi wasallam ashe shi koyaushe yana nan a halarar Allah yana nan a halarar Allah to shi yasa zamuwar annabi a halarar Allah ashrafu ya fi min nafsihi daga zamowarsa shi kansa a kansa a halarar sahabbansa to ko a kyale wannan wato zan ambace shi a cikin jama'a wadda yake tafi wannan da ya cewa ambaci Allah babban dalili ne akan cewa lalle ba wata hanya ga Allah in ba yawan ambatan Allah ba ba wata hanya da bawa zai samu saduwa da Allah in ba yawaita ambatan Allah ba cewa dan yanda wani yake fada ya mutagi ruke ahalillahi wa taslik da an ka ahalal hawa taslamina tashkik in naskuru ne li raddil mu'tarir ya kafi faj'al sulafal zalalati da'iman fifi ya kai mai neman hanyoyin bayin Allah wanda yake neman ya hadu a wannan hanya to ba ruwanka da ma'abuta son zuciya wanda za su ce kabar ambatan Allah in kai haka ka kyale su shine zaka kubuta daga kokonto domin ayan nan ta uskuru ne askurkum ta ishe ka akan matsayin ambatan Allah shi yasa koyaushe ya zamo sunan Allah na bakinka koyaushe ya zamo sunan Allah na bakinka bashir ma rabi dan tinge yake faɗa fatan bigairi zikiri lan tanalu ahalu dara'iki jami'an qalu bayan da za a yi ku samu fatahi in ba tare da lazantar ambatan Allah ba duk malaman ɗariƙo sun faɗi wannan washkuru li ku gode min ni'imati ku gode wa ni'imomin da nake muku bi dati da bi wala takfurun kar ku butulce mana kar ku butulce min bil ma'asiyati da sabo to alhamdulillah Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا وإن يجدكم بعد تكيا استعينوا أقول يوشي أدوان زماننا ونمشي وهو على الآخرة مثل samun matsayi a lahira matsayin da kuma tun bai same shi ba to ya yi asara kowai domin wanda ya zama a lahira bai da matsayi ya zama yana cikin azaba ai ya yi asara ta komai gaba daya misali ku nemi taimakon ta fuskar juriya Allah ta fuskar bin Allah ku jure bisa bin Allah halaka wani a fuskar jawo mata bin Allah sawa'un kayan da'a fi da haukar daidai aikin bin nan na cewa a aikata ne ko ko na cewa a bari ne dan bari ma shi kansa ai aiki ne a liman fara da ta ce ko wa yadda ne wala ta so da ke fada wata kufilin fi sahihin masar wata kufilin fi sahihin masar shi kansa bari ma aiki ne a haifar da yake ta inganci a yi kawo roko roko duka rasin manhaji wasan ruhani ba'ad zambai ke yi ku nemi taimako da juriya a bisa duk Allah ku nemi taimako kuma da yin haƙuri idan wata musiba ta same ku ai da misali musibi musiba ta same ku ba ma koyaushe ke ya ɗauka dan ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah shi ke ɗauka a samu takaidawa daga gare shi ai daidai ne abin da ake nema daga bawa ya zama baki ɗayan lamarinsa ya tafiya a cikin bin ka Allah shi a wani lokaci ya rafa daga Allah ba wani Allah ya kai saboda masana Allah suke cewa ai idan mutum ya zama ya rafa daga Allah ko da ba wani gifta ido to a wannan halin ya shiga wani kafirci ne wani na musamman idan ma idan kun tafi lokacin an alhaki gadiran ka a tafiye fil kufri lakin bi kufri idan da ya kafa daga Allah to kace kafirci ai duk abin da ake nema daga bawa ko yaushe ya dawo da waka cewa yana duban Allah yana ganin sa tunda ko Allah yana ganin sa yana tare da Allah a koyaushe me wajibi a kansa da za a yi ba Allah da shafiya ba tare da kai kyautawa ba ko Allah ba ce ka hutu ne da za ka kace ka koshi sai wani lokacin ba don Allah na yi maka ka zo da shi koyaushe a koyaushe a kowane abu ba ko abu babba ne ko abu gangane ne haka nan kuma a nuna haƙuri da musiba ta samu yadda wani shan musulmi daga zama mu yake fada idan bawa a nan duniya wata musiba ta same shi ta muka ya rasa ɗan uwa ko rasa masoyi ko ya rasa wani abu na duniya ko ya rasa wani matsayi to ya san nan mun ai an kawo shi ne na duniya dan a sarrafa shi a matsayin sanawa ba wai an kawo shi bane dan ai masa yadda yake so an kawo shi ne a matsayin ba yi bauta da Allah subhanahu wa ta'ala ko bauta da Allah kuwa ita ce yadda da hukunci duk bautar da zaka ga Allah ba ta kai kamar ka yadda da hukuncin sa ba cewa ka wannan abu Allah ne ya kaddara ma da Allah ne kuma ya kaddara ya za ai ba abu ne ya rage gabawa sai dai ya hakuri wa in yau kuka lahu bi rumin fala kashfa lahu illa wa in kuka lahu da da farani sibu bi mai sha'ani ibadan Allah sai ka da haka ba a so ai da ba mai tsaya ya in ba shi ba ya sa in ka wannan abin da ya ja sai abin ya zama alheri gare ka a ƙarshe shi ya sa ake faɗa cewa ko in ma na faɗa ana shi daga wajen sa ba daban-daban haƙurin da za su iri uku ne haƙurin da da duniya iri uku ne da kuma da na farko da yin haƙuri turewa kusa zuwa da aikin da gina wani kile a da dabbobin da aikata a yau koyaushe kana aikata wa da zama kullum yadda ake naka yake ya na jiya ba a samu kayi asuba da husuri da hururi a zuwa za a kuma a rasa wannan ba ba za mu kayi a haka a zo da aka rasa wannan ba abin da ake bukata kullum ya zama gaba kake a tafiya daga Allah subhanahu wa ta'ala ba baya kake yi ba wasa yasa ka dawo da aikin ta aikin na wanda yake mafi ba da sayar da aka fara wa kabrun alil ma'adis akwai kuma hakuri daga aikin tsaro idan wani shi ya ta cewa ba ya dawo mata bari ba cewa jiya ka bari amma yau ba za ka aikata ba abinda ake bukata koyaushe ka aikata wa Allah da yake kallon ka jiya da ka bari to ba yana kallon
ne baka kai raini gare shi ba amma yau a shirye ka ka kai raini gare shi wannan ba daidai bane wa sabrun alal bala'i sai kuma hakuri bisa musiba ba wa ya jure dan Allah ya gaba shi da musiba bi hamdillah wa shukrihi alaiha cewa ya gode wa Allah ya yabe shi akan wannan musibar yanda aka faɗa alhamdulillahi ala kulli hali ai mu da abin da ya same mu muna gode wa Allah sai kunu shakiran ala sarra'i wa rarra'i sai zama mai godiya ne ga Allah da halin da ya gamu da abin da yake mai faranta rai da halin da ya gamu da abin da yake mai kuntatawa wanda zuciya ba ta so wa zamuha amma duk wannan nau'o'in na hakurin nan guda uku da aka faɗa ko juriyar nan guda uku da aka faɗa to wanda ya fi girma a ciki asabru anil ma'as shine bawa ya jure ya bar duk abin da yake saban Allah bar duk abin da yake saban Allah to wannan ya fi kowanne saboda matukar ka samu wannan to sauran guda biyun masu sauki ne wajen samun su amma dan ka samu biyun ba lalle ka samu wannan ba wa aqallu minhu wanda yake koma ba a ciki as-sabru ala da'ati shine juriya bisa bin Allah subhanahu wata'ala juriya bisa bin Allah sai ka samu mutum yana ta bautawa Allah amma da zarar an kaddara masa wani abu ya kasa jurewa ko da zarar kofar sha'awa ta buɗe gare shi ya kasa jurewa ya yi sallah ya yi kaza ya yi amma kuma a same shi da rashin juriya gabarin saban Allah wa aqallu minhuma as-sabru 'ala al-bala'i mafi karanci daga cikin su shine juriya bisa musiba li'annahu domin yanda yazo a hadisi warada ya zo anna sabila 'ala al-bala'i yarfa'uhu Allahu salasa mi'ati darajati cewa duk wanda ya juriya ya yi haƙuri da bisa musiba da ta same shi to Allah zai ɗaga shi daraja ɗari uku bai na kulle daraja ta ne kama bai na sama'i wal ari mara abin da yake tsakanin kowace daraja biyu daga darajojin nan ɗari uku kamar tsakanin sama da ƙasa ne wasabiru ala dawami da'ati wanda ya juriya bisa ɗorewa da bin Allah yarfa'uhu Allah sitta bi ati darajati Allah zai ɗaukaka shi daraja ɗari shida bai na kulle darajatai ne kama bai na samai wal ardi maratai ne abinda ke tsakanin kowace daraja kamar tsakanin sama da ƙasa har sau biyu ba yasa sau biyu nisan da ke tsakanin sama da ƙasa sau ɗari shida kuma kamar nisan tsakanin sama da ƙasa kenan sau dubu da ɗari biyu haka za a ɗaga shi wasabiru anil masiyati wanda ya jure ko ya bar saban Allah ya fa'uhu Allah tis'ani ati darajati Allah zai ɗaukaka shi darajoji ɗari tara bai na kulle darajatai ne kama bai na samai wal ardi tsakanin kowace daraja biyu kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa salasa maratin har sau uku ya zama kenan za a ɗaga shi daraja da yake ta kai nisan tsakanin sama da kasa sau dubu biyu da ɗari bakwai inda an ce ɗari tara ne kuma sau uku ɗari tara sau uku ko kaga dubu biyu da ɗari bakwai kenan a wasalati ku nemi taimako kuma da sallah kula da sallah hassa hadi zikiri an keɓance ta da an bato da takaruriha don maimaitinta sau a kullum farilla ne akan mukallafi ya maimaita sallar nan har sau biyar wa izamiha da girman lamarinta cewa duk a cikin ayyukan bi ga Allah ba wanda yake a kai sallah duk abin da za a yi bayan sallah ne shi yasa aka ce ko a lahira ma ai farkon abin da ake dubawa a aikin bawa sallarsa in sallah ta yi to sannan ne za a duba sauran ayyuka amma sallah ba ta yi ba to ba wani aiki ba da za a duba duk sauran ayyukan gaba ɗaya sai a jingine su shi yasa ashe sallah take ta kowace ibada muhimmanci kuma wanda duk yake ya kula da sallah Allah zai hore masa kula da sauran ibada saboda dama ita sallah ai ta kunshi dukkan ibadu yanda ake faɗa sallan nan ita kaɗai ta kunshi zakka saboda me ake nufi da zakka me manufa daga zakka taimakawa mabukaci to duk taimakon da za ka yi ga wanda yake mabukaci dan uwanka musulmi ai ba irin addu'ar da kake masa a sallah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ka faɗa masa cewa Allah ya kubutar da shi duniyarsa da lahirarsa to akwai abin da za ka yi masa wanda ya fi wannan dan ka dauda wani abu dan kankani ka bashi ya kai irin wannan addu'a da kai masa cewa ya zamo abun kubutarwa duniyarsa da lahirarsa ai bai kai haka ba shi yasa sallan nan ta kunshi zakka ta kunshi hajji domin ina ake zuwa a yi hajji ka'aba ka'aba ake zuwa da guraren da suke daura da ita to a sallah ma ina ake kallo ai ka'abar ake kallo ka'abar ake kallo ta kunshi azumi da wanda yake cikin sallah baya ci baya sha baya da abin da aka hana mai azumi aikatawa ko shi yasa ashe sallan nan ta kunshi azumi daman kuma ga ta da tauhidin ake buɗe ta tunda an ce alhamdulillahi ta kunshi la ilaha illallah hadda kari ma hadda kari ma tabbatar da cewa eh aiko ba wanda yake mahalicin in ba Allah ba dan ko ba wanda ni'ima wata ni'ima take zuwa daga gare shi in ba Allah ba shi yasa Allah shi kadai ya cancanci a yabe shi yasa alhamdulillah ai ta kunshi la ilaha illallah ta kunshi la ilaha illallah dai ta ake bude sallah ko to shi yasa ashe sallan nan muhimmiya ce lalle a addini a kula da ita inna Allah haqiqa ubangiji ma'as sabirina yana tare da masu juriya yana tare da masu haƙuri bil'auni ta fuskar taimaka musu hassan Allah ya keɓance su ya ce yana tare da su wa in kana Allahu ma'a kulli ahadin ko da yake Allah ai yana tare da kowa in ka fi kowa lalacewa to Allah yana tare da kai in ka fi kowa bin Allah Allah yana tare da kai to amma ita ma'iyyar ta Allah hawa hawa ce akwai ma'iyya wadda take tare da kowa wa cewa Allah yana tare da kowa ma yanzu zubin kauli ni la zai rage wa ta an yasmuna anna la nasru sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna bala muna tare da su duk abin da suke ko asiri suka yi muna jin su Allah yana tare da kowa wanda ma'iya ce wadda take amma akwai ma'iya ta wa'anda ta wadda take ga muttaqina inna allaha ma'allazina tagaw akwai kuma ma'iya ta waɗanda suke muhsinina wallazina hum muhsinuna wallazina hum muhsinuna to ma'iyar iri uku ce akwai ma'iya amma akwai ma'iya wadda take tare da muttaqina akwai ma'iya tare da wanda suke muhsinuna la'an murada da abin da ake nufi anan ma'iyatu mahsusatu ma'iya biska musamman wa hiya al-aun wal igasatu ita ce taimaka musu da agaza musu duk sanda suka nemi agaji sai Allah ya agaza musu sai dai haka dacewa da hikimar Allah ba dacewa da hangen bawa ba dan bawa ta ya zamo yana hangen wani abu shi ya ringa ganin in bai ciwo wannan ba bai cimma wannan abun ba ai bai samu komai ba amma Allah subhanahu wata'ala a hikimarsa da saninsa yana ganin cewa to wannan abun ma in bawa ya samu me zai da shi ai akwai abin da ya fi masa wannan ba za a bashi wannan din ba za a bashi abin da ya fi masa ba a tsaya bin abin da shi yake so ba shi yasa ake faɗa a ranar alkiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ma'abuta musibu a duniya wanda suke roƙon Allah Allah ya yi musu amma kuma ya zamo an basu suna raɗaɗi da musibin nan aka nuna irin ladan da aka tanadar musu da matsayin da aka ba su a lahira sai waɗanda suka yi addu'a a duniya aka amsa musu aka gaggauta biya musu bukata su ringa cewa ya ubangiji mu ma me zai sa a ba mu bukata ta mutum a duniya da ba sai a kyale mu ba a ba mu a nan mu sami irin wannan matsayin da waɗannan suka samu shi yasa kaga taimakon na Allah wato ba wai lalle sai ya zo bawa dangane da fahimtar bawa ko hangen bawa ba a'a dangane da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar da kai na Allah ne to ko a ko ina Allah sai ya taimaka ba a ko ina Allah sai ya taimaka ba inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wayo mai kumula shadu tun a rayuwar duniya wanda ɗaya yake mumuni na Allah to ba makawa Allah sai ya taimaka masa taimakon amma fa inda aka fara faɗa dangane da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma ma'iyatu ma'a kulli ahadin amma ma'iya ta Allah tare da kowa fa ma'iyatu ilmin wa qudratin ma'iya ce ta il sani Allah ya san da halin bawa kuma ubangiji mai iko ne bisa bawa ba wanda yake ya gagari Allah ya tasarrafa fiye kaifa sha'a Allah yana tasarrufi a cikin su diyan da ya so wa amma sabiruna amma masu juriya masu haƙuri fa humul mahbubuna lillah su ne masoya ga Allah li qawlihi fil hadith dan ubangiji ya faɗa a hadisi wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai bushewa yana yin ibada zuwa gare ni da na fulfili har sai ya samu matsayin cewa ina son sa wanda duk nafilar da za ka yi bai kai ka jurewa hukuncin Allah ba ka jurewa abinda Allah ya kaddara ma ba wala ta kulu
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون wala ta ƙulu kada ku ringa cewa liman ya ƙutalo ga wanda aka kashe su fi sabilillahi a cikin taimakawa addinin Allah don kun ga waɗansu sun fita don su taimakawa addinin Allah amma a ƙarshe an kashe su to kada ku ɗauka wannan kisan da aka yi musu da su da sauran matattu duk ɗaya ne a'a su ba matattu ba ne bala hum a haya'u su kam rayayyu ne arwahum fi hawa su ɗoyorin hore a rawukan suna cikin birgamin tsuntsaye kwarra ta sarau fil jannati tsuntsayen da yake suna yawo a cikin aljanna haisu sha'at duk inda rawukan nan suke so li hadisin bizanika dan hadisin da ya zo da tabbatar da haka هذه الآية وأن آية نزلت في قتلى بدر تاسو كني أتكون وإن دعك كشي آيات بدر وإن دعك كشي دعك مسلمي آيات بدر mutum goma sha hudu ne mutum goma sha hudu aka kashe daga cikin musulmi a yakin badar wanda yake ya abku ne a watan ramadan shekara ta biyu daga hijira sittatu minal muhajirina mutum shida a cikin sha hudun nan daga muhajirai mutanen makka da suka yi hijira suka dawo madina mutum takwas kuwa daga mutanen madina su ko kafirai a cikinsu an kashe saba'in kuma an kama saba'in yayin da mushrikai suka ringa cewa da munafukai kad matu ai wa'annan gasa an kashe su sun mutu alhayata wala zatiha sun tozarta wa kawunan su rayuwa da irin jin daɗin da ake samu a rayuwa ko yaushe wanda ya sa kansa ya miƙe kafa a duniya ya zamo bai sa ya bi umarnin Allah ba gani yake kai da ka sa cewa ka bi umarnin Allah a gabanka wai kai ki dahumi ne ai baka san jin daɗin rayuwa ba shi ne san jin daɗin rayuwa shi ya san me ake nufi da rayuwa shi ya sa hawa'in nan kafirai da munafirai suke cewa ai musulmin da aka kashe a yakin badar sun tozarta wa kawunan su jin daɗin rayuwar duniya ba su tsaya sun more rayuwa ba wai suna da'awar fimar rati muhammadin cewa su sun mutu a cikin abin da zai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam fa da zalat hazil ayat sai aka saukar da wannan aya aka ce kakku ce musu sukan matattu ne wal ma'ana abinda ake nufi ya harumu kaunu zalika shahidi a faɗa haka ga wanda ya shahada a wajen yaƙi haramun ne kai musulmi ka buɗe baki ka ce ɗan uwanka musulmi wanda aka kashe shi a yaƙi don taimakawa addinin Allah ai matacce ne ba daidai bane haramun ne haka li'annahu laysa bi mautin haqiqatan domin ba wai mutuwa bace a haƙiƙa wanda ma huwa intiqalun min daril kadar ila daris safa shuruwa ne daga gidan gobatuwa wanda bawa matukar yana cikin duniyar nan ba makawa ko shi waye sai ya ga abin da zai gurbata masa in yau baka gani ba gobe ka gani in baka gani ta nan bangaren ba ka gani ta wannan bangaren ya san mutum ya fi kowa wajen kuɗi amma kuma Allah ya gama shi da wata mace tana gasa shi ya zai yana cikin musiba daga wannan gasawa ko Allah ya gama shi da wani ɗa ya fanɗare ya rasa yadda zai kuma irin wannan sai ya zama ma wani Allah ya jefa masa son wannan ɗan a ransa fiye da duk ƴaƴan da ya haifa zai zama ya fi ƴaƴa da yawa ga masu biyayyar amma haka kawai wannan da ya fanɗaren ya ce shi yake su shi ya fi so a cikinsu sai ya zama wannan fanɗarewa ta sa koyaushe yana cikin musiba kaga shi duniya duk irin abin da bawa ya samu a cikinta gida ne na gurɓata su ko sun turu ne daga gidan nan na gurbata ila dari safa zuwa gida na rayuwa wadda take tsarkakkiya ba wani abin da zai tawo da mutum hankali ko kaka a wannan rayuwa wa min daril huzn ila daril surur sun turu ne daga gidan bakin ciki zuwa gidan farin ciki madawwami yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim kada ku faɗa haka wato ga wanda aka kashe a cikin tafarkin Allah su abin da yasa ake ce musu shuhada'u ko dai li'anna arwahum shaidat dar salami inda khurujiha min al-badan domin zamowar rawukan su ta ga gidan aljanna yayin da za ta fita daga jikinsu duk wanda yake ya yi shahada sanda ransa zai fita daga jikinsa sai an nuna masa gidan aljanna shi yasa ake ce masa shahidi wato wanda yake ya gani an nuna masa aljanna aure annal mala'ikata tashhadu lahu bi nasrihi li dinil islami kauli na biyu kuma abin da yasa ake cewa da wanda aka kashe a wajen yaki cewa yayi shahada domin cewa mala'iku za su yi masa shaida cewa ya taimaka wa addinin musulunci shi yasa ake ce masa shahidi shi yasa ake ce masa shahidi su kam a hakika rayayyu ne rayuwa wadda take ta lahira wadda yake kuma da jikinsu da ransu gaba daya ba wai kamar rayuwar yan ma'abuta duniya ba ba wanda yake kaiwa ga gano wannan rayuwar sai waɗanda suke na lahira ko wanda Allah yake bance su da samun gano ta wato ga wanda Allah yake bance su da samun gano ta hikimar da take cikin cewa aka ce wanda ya shahada kada a yi masa wanka domin a kyale jininsu don wannan jinin ya zama shaida gare su ranar alkiyama shi yasa inda ya zo a hadisi za a tashe su ranar alkiyama jinin nan nasu yana nan da kamar jinin amma kuma kamshin da yake fitowa daga gare shi kamar kamshin almiski shi yasa aka ce su ba sai an musu wanka ba annabawa da aka ce su ai musu wanka annabawa ta yi wani ya ce a to ai ga annabawa su annabawa ba kamar suke da shahidai ba ya aka ce to su ai musu wanka shi shahidi ba sai an masa wanka ba aka ce abin da yasa su annabawa dan tashri'i ne dan a nuna mutane cewa a ringa wa mamaci wanka shi yasa shi annabi da abin da zai gudana gare shi kamar tashri'i ne ga al'ummarsa kuma an faɗa cewa ƙasa ba ta cin jikin wanda yake shahada walakin la tashurun sai dai ku ba ku san mahum a abinda shahidan suke ciki ba wa ma'awahul muminina amma rawukan sauran mummune almuti'ina wanda suke masu bi ga Allah rayuwarsu ta duniya sun rayu ne bisa bin Allah fatatana amu harijal jannati to su rawukan su tana jin daɗi amma ba a cikin aljanna ba birihiha da ƙarshen aljanna wa ma'awaha albarzahu matattara ta barzahu واما ارواح الاساة والكفار فهي مسجونة لا تصرف لها اما راوكا مسلمي اما ما سابا الله da kuma rawukan kafirai to su wannan rawukan abeban ɗaurewa ne abeban tsarewa ne ba a ba su tasarrufi suna waje ɗaya wa amma arwahul anbiya'i amma rawukan annabawa فورد أنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش يا زوجي واتنا تاروا إذوا وسفتلو fitilin da yake an rataya su da al'arshi ba ku san abin da suke cikinsa ba ne wala nablu wannakum wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين to amma rawukan kuma yara musulmi wanda aka karbi ransu ba su balaga ba to su wannan suna cikin aljanna suna cikin renon annabi ibrahim da matarsa saratu ubangiji ya ce wala nablu wannakum wallahi da sannu za mu jarrabe ku za mu gwada ku wal ma'ana abinda ake nufi da wannan la na hatbiran nakum lalle ne za mu gwada ku ayyuhal mu'minuna ya ku mummune dan bawa ya ce mummuni ne shi ba wai za a kyale shi ba ya shantake ya miƙe kafa kuma shikenan a'a ba makawa sai an gwada shi an gane imanin nasa har zuci ne ko ko a baki ne wanda yake mummuni dai na hakika duk abin da ya game da shi kome ya zo masa ba zai taɓa yadda ya raba shi da Allah ba ba zai taɓa yadda ya raba shi da ƙofar Allah ba wanda yake koshi a baki ne kawai yake da'awar imanin to wannan yanzu nan a raba shi da ƙofar Allah a raba shi da wajen Allah abu ne mai sauki dan abu dan kankani da ya same shi shikenan ya shiga cikin wani hali mummuna إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا za mu jarrabe ku da wani abu wal ma'ana abinda ake nufi lana ta biyar na kwa ayyuhal mu'minu lima fil hadis saboda abinda yazo a cikin hadisi duniya sijinul mu'mini duniya kamar kurkuku take ga mummuni wajen na kafiri kamar aljanna take ga wanda yake kafiri ai walau kana al-mu'minu fi ghayati na'imiha ko da a ce kafirin yana matukar jin daɗi na duniya mummunin yana cikin jin daɗi na duniya to shi dangane da jin daɗin da yake jiransa a lahira wannan jin daɗin na duniya sai ya zama kamar wanda aka sa a kurkuku ne wal kafiru fi ashadda rijiya ko da kafirin yana cikin mafi tsananin kuncin duniya to duk da haka wannan kuncin da yake ciki sai ya zama kamar aljanna ce gare shi dangane da azaba da kuncin da zai gamu da shi a lahira shi yasa aka ce wani malami babba wanda Allah ya buɗa masa duniya alami ne babba yana cikin manyan malamai ya zama duk inda za shi tafiya ce ta cika ta kasaita ake da manyan tufafi akan dabba ta isa ga mutane ana bebe da shi sai wani kafiri ya gan shi akan hanya yana tafiya ana raka shi shi kafirin nan yana dako ya gaji ya gaji ya yi ya abin nan duk ya yi gumi na wannan yana cikin ni'ima sai ce ba kun ce annabinku ya ce ku rayuwar duniyar nan kamar kurkuku ne gare ku ba in ku kamar aljanna ce ce kwarai kuwa ya ce to yanzu kai a cikin wahala kake za a ce kana kurkuku yanzu ni a cikin jin daɗi nake har za a ce aljanna ce sai malamin ya ce kwarai kuwa aini duk abin da kake ganin ina cikinsa a yanzu dangane da abin da zan samu nan gaba ai kamar kurkuku ne duk wannan abin da nake ciki kamar kurkuku ne kai kuma dangane da kuncin da zaka gani nan gaba ai duk wannan wahalar da kake kamar aljanna ce kai duk wannan wahalar da kake ciki kamar aljanna ce lalle ne za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min alkhawfi ne daga tsoro wato za ku gamu da tsoro lil adu ga abokan gaba ya zama kuna cin tsorata daga kafirai abokan gaba ko waldu ko kuma a jarrabe ku da yunwa alkahadi fari fari wato huwa fil asali takhalluful madari me ake kira kahadu a asalin lugha shine a ce ruwan sama bai sauka ba wa huwa sababun fil ju'i shi ko farin nan shi ke sabauta yunwa faqad fassara shay'u bi sababihi shi yasa yanda mufassiru yace ju'i din ana nufin kahadu ya zamo fassara abu ne da sababinsa farin ne ke kawo yunwa wa naqasin min al amwali za mu jarrabe ku da tawaya daga dukiyoyi ya zama mutum yana da dukiya ya wayi gari babu ko ta ragu bil halaki ta a ce dukiya ta halaka ko ta ragu wannan fusi za mu jarrabe ku da tawaya daga rawuka bil katali ya zama a kashe mutum ko a kashe wani nasa wal mauti ko ya mutu wal amrari ko rashin lafiya wasamarati za mu jarrabe ku da tawaya a cikin 'ya'yan itatuwanku bil jawa'i ta fuskar aiko da ja'iha ai la nahtabiran nakum za mu gwada ku fanan zura mu gani a tasiruna amla za ku yi haƙuri bisa abin da Allah ya jarrabe ku da shi ko ko ba za ku yi haƙurin ba ai linzira zalika lil malaikati mu bayyana haka ga mala'iku wani ba'ariku mu bayyana kuma ga sashen ku faman sabara wanda ta yi ya haƙuri ya yi juriya bisa abin da Allah ya gama shi da shi fala hurrira to sakamakonsa zai sami yadda wajen Allah Allah zai yadda da shi wanda yaddan nan ko wajen Allah ai ta fi wa bawa komi wa rirwanun min Allahi akbar wa man jazi'a wanda ko yace shi ba zai haƙuri ba yaukaci zai gajan haƙuri zai fala husudu to shi kuma zai samu fushi na Allah Allah zai fushi da shi wa bashir sabiri kai albishir da masu haƙurin dai alal bala'i bisa musibar da ta same su bil jannati kai musu albishir da cewa ga aljanna nan tana jiran su aljanna ce take jiran su shi mai haƙuri in an tashi bashi lada ba a zayawa lissafi inna ma yi wa fasabiruna أجرهم بغير حساب سواء نيني ما سحقر هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأن سوني وأنم idan musiba ta same su idan bala'i ya same su ba abin da za a ji ya fito daga bakin su sai ko su ce su kam hakika na Allah ne mulkan mulkin Allah ne Allah ne ya mallake su wa abidan bayi ne na Allah ya fa'alu bina ma ya sha'u Allah yana iya yin yanda ya so da su wa suka faɗa haka da bakin su tare da cewa kuma zuciyar tasu akan haka take ba zarar bawa zuciyarsa tana wani waje ba amma ya zama bakin sai na inna lillahi ba wannan ake nema ba ka faɗa da bakin ya zama zuciyar ma kuma haka take duba haka take duba wa inna ilaihi raji'un hakika mu masu komawa ne zuwa gare shi filahirati a lahira fayyazina zai mana sakayya wato shi mufassiru ya tafi akan cewa Allah zina dinnan labarin mubtada ne shafaffe shine hum wanda ya kaddara humul lazina ta yi kuma ya zamo shi allazina din na ati ne ga sabirina kamar an cewa bashirin sabirina allazina sai ya zamo kenan a sannan a mahallin jarra yake amma bisa da shi mafassuru ya tafi allazina din a mahallin rafa yake bisa cewa labarin mubtada ne akwai kuma ta akwai kuma wanda suka tafi akan cewa allazina din a mahallin nasba yake wato an yi kadu ne da yabo kamar an ce amdahu allazina idza asabatu musibatu akwai kuma wanda suka ce allazina din mubtada ne labarin sa shine sunan ishara da zai zo ulaika fil hadisi ya zo a hadisi ministar ja indal musibati wanda di yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da musiba ta afkan masa ajarahullahu fiha Allah ya bashi lada a cikinta wa a halafa alaihi haira ya maye masa da abin da ya fi wannan abin da aka rage masa ko menene aka rage masa sai a mayan masa da abin da ya fi wannan yawa ko ya fi shi daraja in ma fi lahira fakat ko a lahira kawai au fiha wa fi duniya ko a lahiran ma da kuma a duniya kamar rare da akamin lahi wanda duk ya yarda da hukuncin Allah wasa bara alama asabahu ya yi haƙuri bisa abin da ya same shi falahurira minallahi ya sai sami yadda ga Allah Allah zai yarda da shi wal kulli musibatin dawa duk wata musiba da za ta samu bawa ai tana da magani musiba ɗaya ce ba ta da magani in wannan musiba ta samu bawa to fa ba abin da za a yi a yi maganin wannan an yi ta kenan an yi ta gari wanne ne ita illal mauta alal kufri mutuwa bisa kafirci wanda duk ya mutu kafiri to ya gama asara ba wani abu da za a yi a riski wannan amma bayan nan duk wani abu da ka rasa ta yi ka samu wanda ya fi shi amma wanda yake ya rasa imani yayin zare ransa to wannan ya gamu da musiba musibar da ba wani abu da zai dora ta wal iyazu billahi shi yasa ake cewa bawa ya kiyaye abin da yake jawo mutuwa bisa kafin ya kiyaye abin da yake jawo mummunan ƙarshe ya kiyaye duk abin da aka ce wannan sakamakonsa bawa zai gamu da mummunan ƙarshe shi yasa aka ga malaman sufaye irin wannan suke tsayawa su bayani a kai dogon bayani cewa bawa duk abin da yake kiyayi abin da ke jawo su ulhatimati wal iyazu billahi ta'ala qala ba'ruhu wani malami ya ce لكل شيء إذا فارقته عور وليس لله إن فارقت من عور duk wani abu dan ka rasa shi to akwai abin da zaka samu ya tsaya matsayinsa ko ma ya fi shi amma abu ɗaya ne in ka rasa shi to fa ba abin da zaka samu ya tsaya matsayinsa shine mai Allah wanda ya rasa Allah to ba abin da zai samu ya tsaya masa matsayin Allah amma in dai ka samu Allah to duk wani abu da ka rasa ma ka yi ka sami wanda ya fi shi ko menene wanda ya ce dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in musiba to Allah zai ba shi sakamako a ciki ummu salama da ta ruwaito hadisi ta ce lokacin da aka kashe mijinta abu salama a yakin uhudu ta tuna wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ta zo tana cewa to kuma yanzu ma wa zan samu wanda ya kai kama abu salama balle har a ce ya fi shi sai a ƙarshe ya zo ta samu wanda yake ya kai abu salama ya fi shi ya fi shi ya fi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wa fihi ya zo a hadisi dai anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tufi'a cewa fitilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutu fastarja manzo Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una فقالت عائشة سي عائشة تتي إنما هذا مصباح يموت فتلا كوي ده فتلا ده مت سيكاتي إنا لله فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita kullu ma sa almumina fa hawa musibatu a duk abin da zai bata ran mummuni duk kankancin bacin ran ai musiba ce rawahu abu dawud fi marasilihi abu dawud ya rawaito wannan hadisin a cikin marasilu dinsa wato hadisan da ba a faɗi na sama da sahabi ba wa mursalun man fauka tabi'in sakat ko qawlu suwa sahibi qala al-mustafa mursaluna summa ihtijajuhu kafa salasatul a'immatul a'lam ulaika أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما سوى الصفة hakika gafara ta tabbata gare su daga wajen ubangiji jam'u salat jam'i ne na salatu wa hiya al-maghfiratu kama fassara bi zalika al-mufassiru wa jama'aha aka kawo ta jam'i ba a ce ulaika alaihim salatun ba a'a salawatu isharatan dan nuni ila annahu la yabqa alaihim zunubun abada zuwa cewa gaba daya ba inda za a yi wani zunubi ma saura gare su mutum mai juriya mai haƙuri bisa musiba ko yaushe wannan haƙurin nasa bisa musiba kankare masa zunubai yake gaba daya ba inda za a yi a same shi da ragowar zunubai bal alaihim maghfiratun mutakarriratu bar gafara ce a maimaice ke zuwa gare su wa rahama da kuma rahama ni'imatun ni'ima da fa'ad zalika ma yuqalu inna salata hiya rahmatu abin da yasa fasur ya fassara rahmatu da ni'imatu dan kada a ce an samu takarari ne tunda salatu din ana fassara ta da rahmatu fassalatu salatin nan mahawuz zunubi kan shafewa ne ga zunuban bawa war rahmatu ramar kuwa al'adaya baiwa bawa kyautoci daban-daban fahawa min babi tahaliyati ba'da tahaliyati wannan ya zamo daga babin kawatawa bayan an tsarkake an tsarkake bawa daga sufofi munana sannan kuma aka kawata shi da baye-baye da baiwa mai yawa daga Allah وقد ورد إطلاق الصلاة على المغفرة amfani da lafazin salatu ana nufin gafara ya zo a hadisai fil hadisi ya zo a hadisi Allahumma salli ala ali abi awfa ai igfir lahum ma'ana kai musu gafara wa fil hadisi ya zo a wani hadisin kuma innal mala'ikata haqiqa mala'iku la tusalli ala ahadikum takan yi addu'a ga ɗayan ku matukar ya ci gaba da zama fi musallahu yana wajen da ya sallah matukar ya ci gaba da zama a gurin da ya sallah ko gurin da zai sallah ka zauna kana jiran sallah bara ai sallah to mala'iku ne suke taima addu'a an gama sallah ka zauna kana ambatan Allah shi ma mala'iku ne suke ci gaba da yi ma addu'a wato ba irin yadda yanzu ake ba musamman matasa a mala'iku ne suke ci gaba da yi ma addu'a wato ba irin